إنك أنت السميع العليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات وعيون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق على الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والآدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر الانجدار العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أئمة الشيخ اغفري لنا بهذا المحضر والتابعين بركة تاتي لنا بسفر إن المتقين cewa masu tsoron Allah Allahumma ja'alna minhu Allah ka sanya mu a cikin su fi jannatin sun tabbata a cikin basati na gonaki wa uyunin da marmaro da ruwa da da koramai da suke gudu a cikin gonakin nan ta jiriya da take gudu a cikin ta udkhuluha bi salamin ku amin shiga da ku shiga da aminci udkhuluha ku shiga cikin aljanna haka za a gaya musu A- wato bi salamin da aminci salimina ababan amincewa min kulli makufin daga dukkan abin tsoro aminina ababan amincewa min kulli faza'in daga dukkan razani an amintar da su wa naza'ana ma fi sudurihim min ghil wanda za'ana Allah ya ce sai muka cire ma fi shi durihin abin da yake cikin kirajensu dama abin yana nan a cikin kirajensu sai muka cire shi min gillin na daga kwafe hikidin na daga kulle juna hasada juna kin juna to duk sai muka cire shi nan da za su shiga aljanna suka zama me ikwanan ala suhurin mutaqabilin shi kenan sai muka cire kin juna a tsakanin sai suka zama yan uwa kawai kowa yana kallon yan- sun zama yan kwantaka ikiwanan sai suka zama yan uwa ala sururin suna kan gadaje na aljanna gado ke jam'i na gado suna kan gadaje na aljanna mutaqabilina suna kallon juna ba wanda zai kalli kiyar wani aljanna idan kowa yana so ya je ya ziyarci kowa to akwai falon da za a haɗu kowa gadonsa zai tuko ya taho shi komai na aljanna rai ne da shi duk abin da kake so kawai sai ya taso in gadon kake so ya tafiya sai ka taso in kujera kake so ta tafiya komai shikenan to gadon ka sai ya taso wanda za ka ziyarce shi ma gadon sa ya fito a zo a haɗe inda ake haɗuwa kowa yana kallon kowa a gama hirar da za a gama hirar da za a yi wancan gadon sa ya yi baya kai ma na kai ba wanda dai zai kalli ƙeyar kowa ma ba zai ma kuma duk wannan wani abu ne na na yi da wani ko abu mutum ya juya bayan sa ko kai da to aljanna duk ba wannan mutaqabilina suna fuskantar juna ai yanzu ba azumin ila ba'd wato ba'dun su yana kallon ba'ari li dawran asirratuhum wato saboda juyawa gadajen nasu lamma arada Allah kullu da ahli jannati yayin da ubangiji ya niyya yan aljanna in sun shiga su dawwama fil jannati a cikin aljanna na za'a ma fi qulubihim sai Allah ya cire abin da yake cikin zukatansu min hikidin na daga kwafe Allah ya cire kwafe a cikin zukatansu min gillin da na daga kwafe Adamu sakanar jannata, annabi Adamu alaihi salatu wassalam da farko ya shiga aljanna bi ɗabi'atul asaliyati da ɗabi'ansa ta haihuwa din ta, ta asali din nan. Inna Allah na lalaji. Inna Allah na lalaji. An kula. To ko an kawo ta ɗuma ka a canja, Eh, ka ka a bar wani ya zo ya ce ya canja. Ci gaba da injin. Ya an umar. Ya an kashe ne. Za a ta za a kuma an. Alhamdulillah. To, za a tare hanya yi a shiga ciki ko kuma tsawo gaba ɗaya. ya zauna. Hmm. Akwai wani? To, ka ga- ka gyara ta wajen? Adamu an- eh, lamma arada Allah kullu da ahli jannati fil jannati yayin da Allah ubangiji ya niyyar da wama yan aljanna a cikin aljanna naza'a ma fi qulubihim min hikmatin sai Allah ya cire abin da yake zuciyansu na daga kulle juna kwafe min jillin kwafe adamu sakan aljannata annabi adamu alaihi salatu wassalam ya zauna a cikin aljanna bi dabi'atihi al-asaliyati da wato ɗabi'an nan halittar nan ta fita asali dama hasada jiya mun karanta hasada da fushi da kwaɗayi da wa'annan ɗabi'u ne da sha'awa hasada fushi kwaɗayi sha'awa wa'annan halittar ɗan adam wannan permanent ne a jikin ɗan adam sai dai Allah ya taimake shi ya ɗau to mun karanta jiya ita hasada ta ta auri fushi da kwaɗan juna faɗayi kuma ya auri rowa, fushi kuma ya auri girman kai, ita kuma sha'awa ta auri kowanne ba ta da tana kewayawa a cikin kowanne wannan su ne ƙofofin wuta ɗin nan. To Adamu ya zauna a cikin aljanna da wannan ɗabi'o'i na asalinsa. Ma nuzi amin kalbi hilgillu ba a cire kwafan nan a cikin zuciyarsa ba. Haka raja min ha, kaga sai ya kwaɗayi na ya kwaɗayin dawwama da abu sai aka fito da shi a aljanna saboda kwaɗayin da ya yi. Fi hazihil maza to idan za mu koma aljanna saboda kan irin wannan ta kuma maimaituwa sai Allah ya cire mana waɗannan abubuwa amma in ba haka ba gobe ma sai an koro mu daga ciki saboda yaƙe yaƙe za mu ce za mu kuma a cikin abu da wannan fadaɗin ko idza da kallon jannata idan muka shiga aljanna yanzu Allah Allah zai cire min kulle kalbin daga kowace zuciya ma fihi min gillin abin da yake cikin sa na daga kwafe hatta la yakuni gillin haka kwafe da wato kudure juna ya tabbata a cikin aljanna fali haza saboda haka ne yankin humul kullu da yan aljanna za su dawwam fil jannati a cikin aljanna dan haka shehu musha abdullahi jajiba radiyallahu anhu yake cewa shi ba wai dadin aljannan nan ko mata ko giyan nan ko madara shi duk ba wannan ne ya firgewa aljanna ba a ce an cire cin juna a cikin zuciya wannan shine babban dadin aljanna duk gabaki daya dan haka shehu ibrahim radiyallahu yake cewa da ni wali ne da Allah ya ban karama da zuciya zan wa karama wannan abun zan cire wannan duk da Allah ya taimake shi Allah ya saka mata alkhairi ya cire wa almajiransa wannan kin juna din da kwafi amma halitta ce har yau in ta motso sai ka ga tsarkakan ma sun yi bare kuma wanda ba tsarkakan ba sai ga mutum ya faɗi abu ko ya yi tsarkakan ma kenan to don haka fil jannati qala aliyu sayyidina aliyu Allah ya girma fuskar sa yake cewa arju ina kauna wajen Allah an takuna hadhihi al-ayatu wannan aya ta zamanto na zalafina ta sauka cikin mu ko ta yi aiki cikin mu anani wa usman da usman wa zubair da zubair wa aisha da aisha wa dalhatu ma da dalhatu so wayannan adadi dinnan abubuwa da ya faru a tsakanin su to sai na le ce ina kauna wannan aya ta aiki a cikin mu ma'ana ba a cire mana duk wannan ba amma ranar da mun koma aljanna alhamdulillah duk ba za ka ga wannan ba da haka duk wanda zai ta sa baki a ciki za su kada shi za su bashe shi za a je a cire musu su a cikin aljanna su kan kadan yan aljanna ne ba wanda ya je ba wani a cikin su duk manzo Allah ya musu alƙawari to kai ka je kana ta zage zage da waye da su sun shiga aljanna su da an cire mutum ko an danna shi a wuta to za a cire musu wannan duk da baki da Usama dan Zaidu bayan waqa'at jamal shi bai bi sayyidina Ali waqa'at jamal ba to bayan waqa'at jamal da sukil ma sayyidina Ali ya tabbata a Kuba Usama ya zo ya gaishe shi a Kuba yana da lafiya lafiya yana da ɗan lafiya lafiya shi kenan to na sallame ka koma inda ka fito sai da Usama ya fito sai Hassan da Usaini suka biyo shi suka ce to Allah ka yi hakuri ka san baba yana nan cikin fushin duk an taimake shi amma kai baka taimake shi ba shine zo mu tafi mu suka je suka bashi raƙuma da abinci da komai duk suka yi masa alherai kaga wannan duk ranar tashin kiyama duk za a cire wannan tsarka kan ba ba a ce wai ba wannan ba ba an ba annaba ba manzo Allah an cire masa sai ya dau ƴaƴansa ma ya bayar gidan waɗanda ake ganin kamar makiyan nasa ya dau Zainab ya bawa Asu Umayya ne ya dau Ruqayyatu ya dau Ummu Kulsum ya bawa Sayyidina Usman ni Umayya ne shi kuma ya auri yar Abu Sufyan ma kansa yar abu sufyan to kai kaza kai ta faɗar da ba kai ta faɗar hashim da umayya da wani da duk da manzo Allah ya hada aure a tsakanin su yayi komai da komai to saboda an cire shi manzo Allah an cire wannan to su ma sauran mu'minan duk gaba ki da za a cire insha Allah amma sai za a shiga aljanna ranar tashin kiyama mutum da ya ta kokari shine tazkiya ma'anar sufanci kenan ma'anar zikiri kenan zikiri ya mai yawa ya cire mai waɗannan abubuwa a cikin zuciyarsa ya cire ma wa'annan abubuwa a cikin zuci kai kokari kai kar a ce kai kai ɗalibi wani ya je sai yayi amma dai kai kar a ce kai kai to azubairu sai na zubairu ya kaɗi buhun rasul manzo Allah ya yi masa magana tu kaci duhu za ka yaƙi ali wa anta zalimu kai kana cutansa kaga to tsarka ne amma dai wannan kofan nan na abu to shi yana nan annabi ya kaci da aliyan cewa zai yaƙi sai na zo huwa ya zulimu shi yana zaluncin sa shi zalimu to kaga duk waƙati da malaka faɗa a da sufinu ga duwani ne duk gaba gida to kaka kalli abin ka kalli tsarkin su kuma ka kalli wannan abu yana nan cikin ransu amma kuma na tashi kiyama duk za a cire musu duk gabaki ɗaya sai su shiga aljanna gabaki ɗaya Allah ka sa tare da mu لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين idan suka shiga aljanna din nan bayan an cire musu wannan kwafan juna a cikin zuciyar nan za su shikenan la yamassuhum fiha nasabun ta abu wahala ba ta same su a cikin aljanna ba ai dama abin da yake kawo wahala rashin kwanciyar hankali yanzu yanzu duk duniya masoyanka ne baka damu da su ba baka jin wahala kowa baka damu da su ba amma da ka raya ga wani makiyinka dai to ka shiga wahala ka shiga azaba kullun da ka farka shi zaka tuna kullun da wani abu ya same ka dan Allah kan wane ya ji dan makina ne zai mun dariya ko zai zama ya wahalar da kai ka wahala ya wahalar da kai to wai fa ma in kai ba shasha sa in ko ka shikenan yana jiba na sai kai ma ke ta faɗan maganganu shikenan sai ga ba ta kullu haka kawai a zato haka kawai a zato to irin wannan wahala ba ta same su ba ba wata wahala ta abu ko ko wahala aiki ko ko wahalar abu duk ba zai same su ba ta abu wahala ba ta same su ba wa ma hum min hadi kurfi bi mukhrijina ba za a fitar da su daga cikin aljanna ba dan ba abin da zai sa su ta idza dakal jannata idan suka shiga aljanna la juna ba su ta min ha daga cikin ta abadan har abada da annahu lan yauka fi sudurihim gillin dan ba kafan juna a cikin zuciyarsu ba gaba a cikin zuciyarsu dan haka ake so a rufai sun shiga aljannan ma'arifa a da'awarsu haka suka yi da'awa to abin da zai nuna gaskiya ne sun shiga aljanna ma'arifa ina a ga zuciyar su lami lafiya in ba haka ba ku za su fito Allah zai koro su a ciki za su fito ba a ga zuciyar su lami Allahumma ja'alna min so نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم nabi ibadiya ga yawa bayina ya Muhammadu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kai ne wakili na kai ne sifika na ya Muhammadu ga yawa bayina inji ni anniya anal gafuru ni ne mai gafara lil mu'mina ga mu'minai arrahim ni ne mai jin kai bihim da su وأن عذابي هو العذاب dan الأليم kuma kan murafkana Allah yace bayan ka gaya musu wannan gaya musu dai kuma wa anna azabi azaba ta lil qusati ga masu sako huwal azabul alim shine azaba mai radadi kullama zakara wa'adan duk lokacin da Allah ya faɗi alƙawarin daɗi ardafahu sai Allah ya biya masa biwa'idin da alƙawari na narko na azaba liyakunu almu'minu mu'minu dan mu'mini ya zama to khaifan rafiyan mai tsoro mai kauna abadan ya zama har abada ya zama kana da fuka-fiki guda biyu kana da hannaye guda biyu kana tsoro ka kaunaci Allah zai rahamshe ka a take anan kuma kana tsoro ka san kanka zaka iya kibar da wannan nan ta bada a malukun zaka iya kibar da duk abin da sai to sai ka zama kana jin tsoron Allah amma in ka ki jin kaga dai ai kai ka tsere ba wani abu da baka sani ba yakan je ka kifar da duk abun ma duk gaba ki dai ko abadan kan kuma kai wa Allah mummunan zato kaga kai ba zai gafarta ma ba kai kaza kaza kaza kaza to nan ma ka faɗi kaka faɗi wajen da rahama kaka faɗi wajen azaba ka zama je kana da fukafukai guda biyu har sai ranar da aka gama komai kuma aka shiga aljanna to duk wannan tsoro sai ya tafi da haka ubangiji ya ce na bi ibadiya ga ya bayina anni ana gafurur rahim ni ne mai gafara ni ne mai jin kawa Allah azabi wa azabul alim azaba ta ita ce mai radadi walakin sai dai a kadar rahmata Allah ya karfafa zancen rahama din nan ashadda mafi tsananin karfafawa min al azabi dan kuma rahamar ta fi yawa a zuciyarmu kaunar rahamar haisu wasafa nafsahu saboda ubangiji ya sufanta kansa bil magfirati ya ce shi mai gafara ne anni anal gafuru ni ne mai gafara war rahamat ya sumanta kansa da rahama ya ce rahimu mai jin kai wa azabal azaba azaba azaba faraba ta bai ce ni ne azaba bane sai dai ya ce azaba ta to wannan ma dai bala'i ne ba wai abin daɗi bane amma dai bai ce ce yi wa anna azabi da ya musu kuma azaba ta huwal azabul alimu azaba ce mai raɗaɗi lam yakul Allah bai ce anal mu'azzibu ni ne mai azabtarwa ba al mu'limu mai sa raɗaɗi ba a'a sai ya azaba ta dai mai raɗaɗi ce to ha- ya raba azaban ma yanzu kowa ya san in ko wani abokinka zai dake ka ba zai kai dukan ɗan sanda ba in ɗan sanda zai dake ka ba zai kai dukan mobile ba in mobile zai dake ka ba ai ba zai kai dukan soja ba to kowa don haka ce azaba ta Allah ce fa dukan na Allah kuma fa ai kowa ya san mai zafi ne ko to amma dai bai ce shi din ne mai duk ya ce azaba ta wa anna azabi wal azabul alim to dan haka ya faɗi wannan kullum lam yakul ana al mu'azzibu al mu'limu kama qala man kashiyar rahamana da ya zo wajen jin tsoro sai ce wanda ya yi tsoron ubangiji mai rahama dan je ka dan ji wani taushi a ciki kullama zakara wa'adan duk lokacin da Allah ya faɗi alƙawari na na daɗi zakara wa'idan kuma sai ya faɗa alƙawari na narko na azaba liya kunal muminu mumina dan mumini ya zaman to ya tsiri yana tashi bija na hayi da kafukai guda biyu alkautuwar rajai tsoro da kauna ka zaman to kana cikin tsoro kuma kana cikin kauna alkhairi haza bi haqqil awami wannan a haƙƙin amma mu gabaki ɗaya kenan amma fi haqqil khawasi amma haƙƙin kasawa sai baddilu fawqahum sai Allah ya canza tsoron nan nasu bil qabdi dan kace wato jazaba ne wato sairi ne suke yi wa raja'uhum raja'un su kuma bil basad da an shimfida musu fuska kuma sai ga suna shada hatu suna abubuwa al farqu al kawfu abin da ya bambance al kawfu tsoro lima yastadbiru ga abin da ya juya tsoro ga abin da ya juya war raja'u au kwaɗayi kuma lima ya taƙabilu me mutum yake tsoro ya yi kaza na yi kaza na yi kaza to ya san dole akwai abin da zai biyo baya to haka yana jin tsoro abin da ya shige ya yi kaza ya yi kaza haka dole da tsoro zai ko kuma me mutum yake kwaɗayi yana kwaɗayi nan gaba kila in samu kaza in samu kaza in samu kaza to wal khawasu su ka kasawa la yaltafituna li mustaqbalin ba ruwansu da gaba wannan gaibu ne wala madun abin da ya shige ma gaibu ne ya riga ya shige su hukumun hukuncin su hukumu wa katibin hukuncin yau su ne hukuncin su yan zama yan lokacin su haka ake so dan adam ya zama abin da ya shige ima fatiya ya shige nemi gafara sa nemi kaza ya shige abin da bai zo ba kulle shi ke ne bai zo ba nemi na yau zama dan yau ɗinka wannan shine babban burgewa yau ne za ka iya kera gobe za ka iya kera gobe yau za ka iya neman gafaran jiya da ta shige ta a yau amma gobe ta zo bale ka dame ta jiya ta shige ka zama dan yau shi ake so to su ka sawa zancen tsoro abin da ya shige ko zancen kwaɗayin abin da ya zama duk da shiga gaban su ba zama dan yau ayyamun lahi ko su ɗan yau ne hukumun hukum wakacin hukuncin su hukuncin yanzu ne idza ara shay'un yahmiluhum ala al-qabd duk abin da ya faru ya tsiraita daga zahirinsa sun sai su kalle shi a baɗininsa in ma dai ya sa su damƙa in ma dai ya sa su fana'i in ababu in dai na fana'in ne sai su da hukumin wakatin saboda hukuncin lokaci au in basatu ko kuwa na baka'in ne sai su in abin da za su farin ciki ne sai su da hukumin wakatin saboda hukuncin lokaci amma an yi an gama ko a cikin mutane ko da a zahirin ma ya akwai akwai wanda in fushi ya yayi yanzu ya faɗa abin da zai faɗa an gama da to wani fashi kenan magana fa ta shige kuma ka ai ta bisa da kulla kuma kai kai kuma an gaya ma to kuma ta shige to akwai irin waɗannan ka ka gani ko a cikin to shi ya shige wai za ta rakau idan suka hau kuma suka tsallake wannan matsayin kuma ila martabati khawasil khawas zuwa martaba wato matsayin kasawan kasawa yubaddalu raja'u kaunata sai a canja ta wal khawfu da tsoron ma bil unsu wal haibati da ɗebe kewa da Allah da kwarjinin Allah sai zama jamala ne da jalala kuma za a canza musu in duk mai kyau sai su ga jamalan Allah ne duk abin tsoro kuma sai su ga jalalan Allah ne a uzu bika minka ina neman tsari da kai abu sa kai to ga yanzu wannan wato unsu ne da haibatu ya tajallal haku sai ubangiji ya bayyana gare su bil jamali da jamalansa sai ka annasu na sai ga suna ɗebe kewa suna jin daɗi suna nishaɗi suna fantamawa aw ya tajalla ko ubangiji ya bayyana gare su bil jalali da jalalansa fata qa'u fihi muhaibatun sai kwarjinin Allah ta tabbata a gare su razan tsane a cikin wannan wa idza kamulu idan suka cika kuma suka tsallake nan wajen kuma la yashahiduna jamalan ba za su ga jamalan ba ma wala jalalan ba za su ga jalalan ba bal kamalan mutlaqan kamala mutlaqi za su gani ko jalalan ta zo ma su kamala suke gane gari suna mazalla yana alhamdulillah in daɗi ya zo ya ce alhamdulillah allazi bi ni'mati tatimmu salihat godiya ta tabbata ga Allah daga ni'imarsa da da da sai ka cika in wuya ma ta zo sai ce alhamdulillah ala kulli halin kai alhamdulillah dai alhamdulillah dai kaga yanzu wannan ya tsallake jamala ya tsallake jalala shi kamalan Allah yake gani mutlaqan haka shi ma mai tafsir yake cewa law ya law ya ariful insanu man rahman yalqa shurura dahikan insan da dan adam ya san waye Allah Rahman ko sharri ya zo masa ya dariya ya san wani alheri ne Allah ya kunso a ciki tabaraka to ga wannan ya kai kamala mutlaka Allahu akbar Allah kan shine babba to ونبئهم عن ضيف إبراهيم ya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa nabihum ba wa bayina kuma labari an zaifi Ibrahim ga bakin Annabi Ibrahim din nan da suka zo wa hum mala'ikatu su ne mala'ikun nan bakin Annabi Ibrahim da suka zo isna ashara su goma sha biyu ne aw asharatun ko goma aw salasa ko ko su uku ne minhum jibril akwai jibril da a ciki laisu bu zaifin wayannan ba baki bane wayannan yan aike ne na Allah mala'ikatu mala'iku ne walakin na Ibrahim sai dai annabi Ibrahim zannahum zaifan ya zace su baki ne wa sammahum zaifan ya ambace su baki saboda sun yo shigan mutum kaga mutum dai da baka sani ba ya zo ma ai dole kace san da zuwa bako to ya aka yi ne daga ina kuma zuwa ina kuma ya za a yi ai dole ka tambaya ko to annabi Ibrahim sun ma shiga bai san mala'iku bane da kaban hadisin Jibrilu da ya zo ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a tsohon mutum nan ai bayan akwai ruwaya ruwaya kuma bayan jibril ya fita manzo Allah ya ce rudduhu alayhi mutumin nan ku dawo min da shi aka fito ba kowa sai manzo Allah ya ce yawa jibril ne bai taba kuya min irin na yau ba yakan yi wata shiga dai amma ina gane ta amma yau ne dai ya mun burin burin dai har sai da kuma na ce ma a da da shi sannan aka gani to abin da ya sami Ibrahim kenan alayhi salatu wassalam kaga ya ga mutane kawai yake musu baki amma mala'iku ne wasammahum zayfan annabi Ibrahim ya ambace su baki wa saddaqa Allahu qawla Ibrahim shine Allah ya gaggata magana annabi Ibrahim fasammahum baifan shi ma Allah sai ya ce musu baki amma kawai mala'ikunsa ne annabi Ibrahim ne ya ce musu baki ila akirin da hali kuma hannun da tashin duniya kullum baki ake ce musu baifu Ibrahim baifu ga ina muna ta karanta a Qur'ani baki baki ne hada baifu Ibrahim al-mukramina wannan bakin annabi Ibrahim masu girma kenan wa qad zakaru masu hadisi sun faɗi hadisan musalsalan hadisi musalsali an kar mai sarka an karbo daga wane zuwa wane Libya ya fata an faɗi falalar garar baki idan bako ya zo ma kaimar alheri falala ce sunna annabi Ibrahim ne alaihi salatu wassalam kuma sunna annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam har malaman fiqh ma sun tafi idan bako ya zo ma kana da hali ka kima garar baki to ya kai ka kara sai alƙali ya ciri haƙƙinsa a jikinka dole kuma ko baka san daga inda ya zo ba ai garar baki dole ne dan cetar rai ne baka san me yake da bako ya zo maza maza a bashin kuɗa a nuna ma banɗaki da ruwa maza maza kuma a ka abinci dan ba a san yadda ya zo ba banɗaki dai shine farko tudu dan baka san matsuwar da yake ciki ba to ga banɗaki dai bako in za a to sannan kuma a harado abubuwa da wuri da wuri dan baka san halin da yake ciki ba to in ka ki sai kana da hali idan ka ki sai a kai ka wajen alƙali idan babba ne wanda za a yi ba haƙƙi cewa alƙali dai shi zai duba shi kowanne da iya matsayinsa kowanne da iya matsayinsa garar baki sunna ce ta manzon Allah da ma'aika kuma sunna ce ta ɗan adam ga baki ɗaya kan mutum ya dinga rowar garar baki kan mutum ya dinga rowar garar baki da yawa za ka ji kalifofin annabi ɗin nan sayyidina abubakar har su sayyidina umar ɗin za ka ji in sun mutu sun bar bashi su ce ba bashin garar baki da suka dinga zuwa baki da suka dinga zuwa su aka dinga yawa aiki da wannan da wannan kuɗi to to an faɗi hadisi musalsali na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai na Ali ya zo masa sai manzo Allah ya dauke shi kaman bako sallallahu alaihi wa manzo Allah ya magara da dabino da ruwa manzo Allah kai san da zuwa sai Ali da ya zo kai san da zuwa san da zuwa manzo Allah ya je kama dabino da ruwa to manzo Allah ya ta faɗa falalau wannan wai ba wai abin ya ƙara dabino babban abu ne alheri ne kaga yanzu azumi duk mun zama masu cin dabino ko dabino babban alheri ne babba amma ba wai kawai ka ce ai manzo Allah falalla dabino da ruwa ya faɗa ba a'a in ta kai ta kaji ma in ta kai a yanka rago ma maza maza yanzu a yanka inda hali in ta kai a yanka sama ko me ma in ta kai babban otal ma za a je a sauki bakin in da hali duk dai a yi musu a yi musu shimfiɗu a yi musu komai iya iya ƙarfi iya kuma su ma matsayinsu duk gaba gida ko ka yi musu a matsayin ka kai to mazalla ya faɗi falalar ka ciyar da bako da bino ma da ruwa bi sanadi ilmu tasbi da sanadin sa wanda ya sadu ila Ja'far Sadiq zuwa Sharifi jikan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sayyidina Ja'far Sadiq shi kuma dan Muhammad al-Bakir shi kuma Muhammad al-Bakir ya karɓi wannan hadisi daga babansa Ali Zainul Abidin shi kuma Ali Zainul Abidin ya karɓi wannan hadisi daga babansa Sayyidina Husayn shi kuma Sayyidina Husayn ya karɓi wannan hadisi daga bakinsa Sayyidina Ali karramallahu wajahu shi ba shi aka yi wa abu shi wannan shi take suke cewa salsala zahabiyya wato salsala hadisi ta zinare malaman hadisi za ka yi sun ce mun karɓi wannan hadisi daga ibn munkadir shi kuma ya karɓa daga sa'id ibn musayyib shi kuma ya karɓa daga abi huraira shi kuma ya karɓa daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan ma salsala ce mai girma mai kyau su kuma wannan salsala jikokin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na karɓa daga babana wani sharifi ne shi shi ma na karba daga babana wani na karba daga babana wani ai akwai sasalan la ilaha illallah kalami man qala hada kala ismi wa man da kala ismi amina min yaqadi mai sabura ba malaman hadisi duk suna ne sabura har sarkin masu hadisin ma Abu Zar Atar Razi gashi nan mai sabura da da rahawai to sai aka ce musu ga ga sharifi nan jikan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammadin Rida dan Musa Kazim gashi nan zai shige ta ne sabura to duk aka fita gari aka fita aka je aka karo shi da baki wayannan malamai duk suka fita aka je aka karo shi yana cikin rumfarsa yana kan raƙuminsa an yi rumfa an yi komai to Abu Razi ya zo ya rike akalan raƙumin ce mun haɗa ka da kakanninka sai ka buɗe mana fuskar ka mu ganka ya ce a cire labule aka cire labule fuska irin ta annabi sallallahu alaihi wasallama kitsansa ya sauka akan kirjinsa kitsansa guda biyu ya sauka akan kirjinsa mutane da ba ta kama su aka dinga ihu wa'annan malam suka ce kai ku tsaya ba ihu za ku yi ba ku bari ya amfane mu da wani abu ku bari ya amfane domin haɗa ka da kakanninka ga ya mana wani hadisi da ka karɓa daga wajensu ya ce to babana musal kazin ya gaya mu, shi kuma babansa Ja'far Sadiq ya gaya masa, shi kuma babansa Muhammad al-Bakir ya gaya masa, shi kuma babansa Ali Zain shi kuma babansa Ali Zain al-Abidin ya gaya masa, shi kuma babansa wanda ya shahada a Karbala din nan ya gaya masa, shi kuma babansa Ali al-Murtada ya gaya masa, shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya masa. shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah ya ce la ilaha illallah magana ta ce duk wanda ya faɗe ta ya shiga birni na duk wanda ya shiga birni na ya amince wa azaba ta yace ku faki labule aka faki labule sai da aka kirga tawada dubu goma sha biyu da ta rubuta hadisin a take an wannan suke cewa salsala zahadiyya salsala za tana da girma amma ba irin wannan shashanci da ake a wannan zamanin ba a ce duk ba za a karɓi hadisai ba sai hadisin wa'annan wannan hauka ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk sahabban nan nasu sun karbi ilimi ba sai na Ali kadai karbi ilimi ba duk sahabban nan nasa duk kuma kuma akwai hadisin da wani ne ma ya karba ba sai na albashi ba shi da alaka da wannan haka akwai hadisin da shi ya karba wani ba shi da alaka da wannan ba shi da alaka da wannan na ga wani ya kawo hadisin hadisin sai da Aisha ta rawaito hadisin to shi kuma ba zai faɗe ta ba zai ce kamar yadda wata daga cikin matan annabi ta faɗa me ya kawo wannan wannan bala'i ne ba na wasa ba cewa manzo Allah ya zikurullah fi jami'i hayani kana kulquhu alquran ita kadai ta rawaito wannan hadisi to kuma in ya faɗe ta ya faɗi makiyarsa to kuma dole ya faɗi da mun shi ba shi da to da Allah duk mu bari manzo Allah sallallahu alaihi wasallama annabin kowa ne ya ba wa ‘ya'yan gidansa, ya ba wa sahabbansa, ya ba wa kowa manzo Allah bai koya amana bai abba sai dai wani ya fi wani wani ya fi wani ilimi wani ya fi karɓa ya fi karɓa amma ba a ce wai ba za a yi amfani da duk ilimin sahabbai ko ka wannan duk sharri ne duk wanda ya faɗa ma sai kaga ya canja da kansa dole to amma wa'annan kuma sahabbai sahabbai ne tabi'ai tabi'ai tabi'ai ne tabi'ai tabi'ai ne tabi'ai ne zuwa sahabbai amma kuma sunan su sharifai suna da wata daraja da musulmi suke girma masu da ita da haka ake cewa sassalar su sassala zahabiya wai sassala ce ta gwal idan sassalar shaura ma mai kyau ce daga munkadir zuwa musayyir zuwa wadene zuwa sahabi zuwa manzon Allah to su ma wannan gashi daga tabi'i zuwa amma dukkan su jikokin manzon Allah ne sallah dukkan su jikokin manzon Allah ne to shi sa aka ce masa sassala zahabiya sassala ta zinare kawai mu a cikin ɗariƙa mu muna da sassala ta zinari daga daga Hamada Suhairuj daga Hamada Abdalawi daga Ali Tamasi daga Shehu Tijani radiyallahu wannan ba sassala irin wannan akwai hafiziyya akwai kaza a zama ba kamar sassala hauren suna cewa ma ita ce silsilatul kutubaniya sassala kutubaniya to wannan sassala ta zinare din nan daga shi sharifin nan zuwa kan manzo al-sayyidina ali karamallahu wajahu hazi silsilatul zahab wannan ita ake cewa sassala hadisi ta zinare qala shi sayyidina ali yace abafana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yayi mana garar baki alal aswadaina abu sabakake guda biyu almadu wa tamri ruwa da dabino manzo Allah ya bamu kala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace man abafa mu'minan duk wanda ya garar bakin mumini ya karbi bakuntan mumini guda daya wahidan guda daya faka annama abafa adama kaman yayi garar bakin annabi adamu ne kaman annabi adamu ne yazo gidansa idan ba ko ɗaya yazo ka karbe shi to kaman annabi adamu ne yazo al-insanu dan adam idza wajada baitan idan ya samu bako akramahu ya girmama bakon nan yuktabu lahu thawabu man akrama adama za a rubuta man ladan wanda ya girmama annabi adamu wa man akrama adama hadisi yace kuma duk wanda ya girmama annabi adamu faqad akrama jami'a bani ya girmama duk yan adam duk wanda ya girmama annabi adamu ya girmama ƴaƴansa duk da baki daya to wa man abafa mu'minai duk wanda ya gara bakin mutum biyu faka annama abafa adama wa hawwa kamar ya kamar ya gara bakin annabi adamu ne da hawwa wa man wa zakara anna salasata duk wanda ya gara bakin mutum uku ya samu baki uku ya yi musu alheri kamar ya yi garar jibrilu ne da israfilu da mika'ilu kamar wa'annan ne suka zo gidansa ya musu garar baki jibrilu da mika'ilu da israfilu wal arba'at idan bakin su hudu ne kai kai musu alheri har suka tafi idan bakin su hudu ne to kamar mutum ya karanta at-taura da injila da zabura da qur'ani haka za a bashi lada kaman ka haddace a taura da injila da zabura da qur'ani kana karanta su wal khamsata idan bakin guda biyar ne kaman sallal khamsa za a rubuta ma kayi sallah biyar din nan asuba azhar la'asar magriba isha fil jama'ati kuma za a rubuta ma kayi su duk cikin jama'a min bada'il khalqi ila intihai kuma za a rubuta tun daga farkon halitta har karshen ta har kake sallah biyar kuma a cikin jama'a haka za a rubuta ma in kai garar baki mutum biyar wasu idan bakin mutum shida ne za a rubuta ma ka itiki sittina raƙabatan kamar ka ‘yanta bayi sittin daga ‘ya'yan annabi Ismailu. Wa saba'atu, idan bakin nan guda bakwai ne, su gula ku an abuwa ku jahannama saba'atu za a rufe ma ƙofofin jahannama guda bakwai duk gabaki ɗaya. Wa samaniyata, idan bakin nan guda takwas ne, kyautau lahu abuwa ku jannatu samaniyata za a buɗe ma ƙofofin aljanna guda takwas nan ka shiga ta wacce ka ga dama. Wa tis'ata, idan bakin nan naka guda tara ne tujibu hasanatin kafiratin Allah zai baka ladan da ba a san adadin sa ba la tu addu la tu ba a iya kirga su wal asharatu idan bakin nan naka guda goma ne tujibu ajra man salla wa sama wa hajja ila min za a baka ladan wanda yayi salla yayi azumi yayi hajji shika shikan nan ya cika su har zuwa ranar tashin kiyama to haza to kuma fa sama in ma ɗari kai baki in ma dubu ne dai Allah dai zai ba karewa abubuwan da yake wajensa. Wa haza hadisun musalsalu wannan hadisi ne mai sarka mai salsala salsala libdiya ba cikin ba wato yin garar baki to ka ba su labari ya Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba su labarin bakin nan na Annabi Ibrahim in zakalu alaihi yayin da suka shiga wajen Annabi Ibrahim fa qalu salaman suka ce assalamu alaikum mutanen wannan gida an ce mutumin kirki ya isa ka zo ka ce ma salamu alaikum kai ka ce ma kaza ya kani kaza yanzu ka ga yaya da suka suka ce masa salamun alaikum Kala inna minkum wajilu ne annabi Ibrahim yace da wannan baki inna minkum wajilu mun ji tsoron ku fa baki bai faɗa lamma arada alaihi wasa'ama yayin da ya kawo musu abinci alam ya kulu ba su ci abincin nan ba kafa min sai ji tsoron su don mun yi wannan karatu a baya da ya kawo musu abinci ga wasu ji tsoro ba sai ya ce musu inna minkum wajilun baki fa muna jin tsoron ku ku su waye ne qalu la tawjala inna min nubashiruka ibulamin alim arshi kenan qalu la tawjalinna ko subhanallah qalu sai bakin nan suka ce masa la tawjal kakka ji tsoro la taka kakka ji tsoro inna rusul rabbika mu ma'aikan ubangijinka ne qala abashirtumuni ala amma saniyal kibaru falima tubashiru qalu la tawzal sai suka ce kakka ji tsoro la ta kakka ji tsoro inna rusul rabbika mu ma'aikan ubangijinka ne nubashiruka zamu maka bishara fi gulamin alimin da yaro malami zamu ma bishara lalle za ka haifi malami babba zi ilmin ma'abocin ilimi kasirin mai yawa huwa ishaku shine annabi ishaku shi sa ga yayan nan nasu suna da ilimi ma ilimin ya zama na sharri bani isra'ila din Allah ya la'alce su to to yayan ishaku ne ko zaka haifi zaka haifi yaro malami kala sai annabi ibrahim ya ce abashartumuni yanzu ku yi min bishara ku ce zan haihu bil waladi da da ala an masaliyal kibaru bayan tsufa ya kama ni ma'a ma'a masihi iyaya bayan tsufa ya kama ni yau shekara ta wajen ɗari da ishirin kuce zan sami yaro ba bi masu bashiru ni wai da Allah wata irin bishara kuke min haka ne wannan tambaya ta ban mamaki ce ba wai yana musu bane istifhamu ta'ajjubi tambaya ce ta ban mamaki a ce wani wai me kake cewa ne ne dan Allah ya ce wallahi yanda ka jin nan haka ike to ai ga mu muna da wani a ce wani wai me kake faɗa ne haka to wai mutum bashiru ne wai da me kuke bi ayyi shay'in da me kuke mun bishara ne istifhamu wannan tambaya ce ta ta'ajjubi Malu basharnaka bil haqqi fala takun min al qanitin sai malaiku suka ce basharnaka bil haqqi wallahi mun ma bishara da gaskiya wallahi magana nan gaskiya ce zaka haihu wala takun min al qanitin amma fa muna baka tsoro kakka zama wanda ya ɗaya bai tsammani daga rahama Allah kakka zama ayisina ka kuma cikin ayisina wanda suka ɗaya bai haso daga rahama Allah kakka zama cikin waɗannan Qala wa man yaqnatu min rahmati rabbih illa ad-dall sai annabi Ibrahim ya ce wa ai zai shiga cikin wa'annan ai wa man yaqnatu ai ba wanda zai iya bai la yaqnatu ba wanda zai iya bai tsammani min rahmat rabbih daga rahama Allah illa dalluna sai kafirai su ne kada suke tsaye bai tsammani daga rahama ubangijin su Qala fama qadibukum ayyuha to al-mursalun yake nan bayan an gama wannan alafa ma ka dubu kuma to wai ma sha'anukum to na ji ku baki ne ku daga Allah ku da hankon bishara to wai ya aka yi ina za ku lafiya In- ina za ku ma ka dubu kuma me sha'anukum sha'anunku ne ayyuhal mursaluna ya ku wa'annan ma'aika daga ubangiji Qalu inna ursilna ila sai qawmin mujrimin suka ce da shi kalu sai suka ce da shi inna urfilna mu an aike mu ne ila qaumin mujrimina zuwa mutane masu laifi kafiri da masu mutane kafirai qaumin lutan an aike mu ne wajen mutanen annabi lutu li ilakiyan sabida halaka su illa ala lut sai dai yan gidan annabi lutu ne ba a ce mu halaka su ba, dan su baka daga cikin wayannan su za mu tserar da su inna lamunadduhum ajma'in sai dai allo da su ne kadai za su tsira inna lamunajjuhu za mu tserar da su ajma'ina gabaki daya illa imra'ata za mu tsayar da su da imanihin ga imaninsu illa ra'atahu sai dai mata annabi lutu ce ita za ta shiga cikin wayannan qaddarna innaha la min al-qadirin sai dai mata annabi lutu ce kaddarna mun mun shirya mata ita inna hala min al-gabirin tana daga cikin wanda za su wanzu a cikin halaka to kaga nan wajen kaga nan wajen shi ake cewa majazi mutum ya ya ya faɗi wata magana magana Allah ce ko ka ka gaya wani magana wanda magana Allah ce kamar wanda ake cewa su ha suna cewa shehuwa na taimakani akwai wanda ya ce taimako in ba Allah ba kamar sun mai da wannan wanda ya faɗa jahili bai san akwai taimakon Allah ba amma kuma akwai mutane suna taimako ga annabi Musa alaihi salatu wassalam ya ce da ga ga Allah ya faɗa mana a cikin Qur'ani bani Isra'ila ya nemi taimako wajen fastaghathahu allazi min shi'atihi ala allazi min aduhi sai bani Isra'ila ya nemi taimakon annabi Musa yace Musa taimakani taimaka ai annabi Musa ba Allah bane amma Allah yace an yi istigasa istigasan ma ya faɗa istastagi suna rabbakum kuma Qur'ani yace istigasan nan Allah ake yi da ita an hoga shi ubangiji shi kuma yace an yi da annabi Musa manzo Allah ya faɗa cikin hadisi kuma ranar tashin kiyama fa yastagi suna bi Adama za a nemi taimakon Adamu to wannan gida daga cikin karatu da aka lalata mutane suna ganin wata birgewa ne ka zo mutane suna kan karatu daga Allah daga manzon Allah suna kan Qur'ani ka zo da sharri ka zo da sharri in an ce manzon Allah taimakanu ya an mai da shi Allah waye mai da shi Allah Hmm? in an ce shehu wani taimakanu ya an mai da shi Allah waye mai da shi Allah Hmm? to ko kuma shi magana shi mutum din ya faɗi wani ce mu muka taimaki wani kai kai yanzu in faɗa ne ma a ce dan kaza ba dan ni ba ka zama kaza yayi kyau bai ce shi Allah bane yanzu mala'ikun nan jibiyan da suke faɗan magana magana Allah ce amma suke faɗa sun ce inna ursilna ila qaumin mujrimin ko qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin ko illa alalu inna lamunajjuhum sai mu- sai mutanen annabi lodo inna lamunajjuhum mu za mu tsirar da su akwai wanda ya tsaye sai ya tsirar da wani ba Allah ba amma yau ga mala'iku suna mu za mu tsirar da mutanen annabi lodo inna lamu na mu za mu tserar da su ga baki ɗaya amma komai haukan mutum ya san da tserarwa Allah ko in lamra'atahu sai matar ta ce na mun shirya ita ba ta tsira ba ah yanzu har mala'ika ne yake shirya wanda zai tsira da wanda ba zai tsira ba kaga yanzu irin wannan magana in yan ba ni na iya yanzu suka zo da wani suka ji ya faɗa ta ai kaji ya ce ya zama Allah mutane su mai da mutane dabbobi kaman kowa dai ba a ce da yanzu an zama Allah kaman abun wasa ne a ce an bauta a rijiya an cike rijiya kaza don ka abauta mata ko an yi kaza don ka ko mai dai musulmi dai duk sun rikice su su- abu wannan to dole in kana karanta Qur'ani sai ka haɗu da waɗannan abubuwa wannan shi ake cewa wato ma- a majazi aka shirya musu ko kwacin da ma'aikan Allah ne to duk abin da suka yi Allah ne yayi duk abin da suka yi idan suka yi fana'i su faɗa abin ma da harshen halaran Allah ma gabaki ɗaya ko kuwa su faɗi da harshen su ga yanzu dai mala'ikun nan wai ko wai kaddarna inna hala min al-gabirin mun shirya mun kaddara ita dai matar da za ta halaka yanzu mala'iku hakku da kuke kaddarawa da wanda zai tsira amma kuma shi kenan Allah ne ya nuna musu haka za a yi tabaraka wa ta'ala to mu dinga kula mu samari mu dinga kula da irin wa'annan waje kan mu zamanto muna da kan yaki muke da wani ya zama yaki muke da Allah ma maganganun nan duk suna cikin littafin Allah kaza kaza yanzu irin yadda duniya ta, ta- ta lalace da in mutum ana cewa kiyama ta kusa duk alamomin kiyama sun faru yara irin mu ko shace irin mu ba su iya gano amma yanzu har mu yaran ma muna ganewa yanzu a kwana biyun nan ya kwana biyun nan eh, jiya wace rana Eh, kwana eh, kwana biyun nan jiya juma'a shekaran jiya alhamis a iraki irin masu yawa 'yan sunnidin da ake faɗa sun kama wurare ɗin nan 'yan sunna na- masu duk faɗar irin wannan a ƙasashen mu duk masu irin wannan a kwana biyun nan sun rusa kabarin annabi uku annabi jirgis duk wanda ya ga labarai zai ga wannan sai dai munafukan bbc ko munafukan abu ba sa faɗan irin wannan dan an yi kaso mu raba da su dan su wayewa da mutane amma don da ya duba jazira ko yana duba abu zai da kaburburan da masallatan haka aka kana nakiya ba abu ba da abun waliyai ake yi wa amma yanzu ko dai da ƙarya aka ce wannan kabarin annabi ne ka iya zuwa ka dana man nakiya ka iya zuwa ka to ba hanan suka tsaya ba zamanin fesal zamanin fesal littafi yana na a hannunmu mafahim da jiba an tusaha da wa'anda suka yi abun alawi maliki da shi aka zauna zamanin fesal wahabiyawan sai da suka zauna mitin a rabida cewa wannan kubba koriyar kubba tana ta kan annabi kafirci ce a tarwatsa ta sai da fesal kishi ya kama shi ce ga uban da zai taba ta ga uban da zai taba ta to an rusa kabarin annabi shi su annabi jirgi su annabi yunusu duk a busra kwana biyun nan duk wanda ya duba labarai ina suka hara to duk wanda yake shiga cikin wannan abu ya shiga yana sani kafirci ne ba wani abu ko bai ce ai ai su suke gyara addini ai duk mutane sun kama kafirci to ka za a je da kai inda kai da kanka za ka gudu ko ba zai ma amfani ba duk irin waɗannan maganganu wallahi bakin kowa bane ba wai ko cewa wannan karatu na yan ɗari ne ko wannan karatu karatu ne na duk musulunci amma da gangan an zo an ja an shi an lalata qur'anin ma su da da kaza in yanzu akwai wani addini zai ce a kaje ka kana wa kabarin annabi na kiyaye tarwata akwai wannan annabi akwai wannan addini sallallahu alaihi wasallam to sai Allah ya kiyaye kawai mutum ya ta addu'a amma duk abin da ake faɗa na kiyama ya zo abin da ake faɗa na alamar kiyama to to to ya zo ka gani to mun kaddara inna alamin al-gabirina ita ma tana daga cikin baki na wanda za su wanzu fil azabi a cikin azaban da kufri hasabi da kafircin ta فلما جاء يا لوط للمرسلون Falan ma ja a hala lutin yayin da ya zo wa mutanen gidan annabi lutu almursaluna wa'annan ma'aika suka zo wa gidan annabi lutu قال إنكم قوم mun karo منكرون ya annabi lutu ya ce kai kuma mutane ba mu gane ku ba la a arifu kuma wa'annan mutane ban gane ku ba ku suwaye ne kuma قالوا بل جئناك بما كانوا فيه sai يمترون suka gaya wa annabi zo da su wa'annan mala'iku kalu suka ce balji ina ka bari dai mun zo ma ne bimakan da abin da alƙawun mutanen ka suka zaman to fihi yamtaruna suna kokonto a cikin huwal azabu mun zo ma da alhalakar da mutanen ka ne وأتيناك بالحق mun zo ma da gaskiya wallahi mun zo ma da gaskiya وإنا kuma mu لصادقون masu gaskiya ne a cikin abin da muka gaya maka فاسر بأهلك بقطع من To الليل yanzu idan dare ya yi wani juz'i fasri ka tafi bi ahalika da mutanenka tafiyar dare ita ake cewa Isra'i na haka ake ce da tafiyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga masallacin Allah mai alfarma zuwa Baitul Maqdis Isra'i to fasir bi ahlika ka tafi da iyalinka bi kitin a cikin juz'i min al-layl na dare ka tafi da su ka bar gari da daddare wattabi adbarahum ka sa mutanen naka a gaba kai kana bayan su domin ba a so wani yau sharadin ku kan wanda duk wanda ya yayo ku yayi cikin su to sa mutanen naka a gaba kana ga musu kafa wanda ya yayo ko wannan ne yan tazina suka dauka ni mala ya ce banda wayewaye da za su gudu to wannan sharadi ne na annabi lutu zai iya zama ba namu na azab to ku tafi saboda in mutum ya ga azaba sai ta sai ta same shi kila ma fargaba ma ta halaka shi ko daga ba a san kallon masifa kai addu'a dai Allah ya kiyaye to ku tafi wato ka tafi da mutanenka ka zamanto wata bi adbarahum ka bi bayan mutanen naka in shi kalfahum ka tafi bayan su kan kowa ya waiwayo wala yaltafit minkum ahad kan kowa ya wala ya tafi minkum ahadun kan ɗaya daga cikin koyo liyan layara dan kai ya ga azima ma yanzu libihin irin abin da yake sauka a cikin su to shi ma sai abin ya shafe shi wamdu haythu tumaru tumarun ku tafi inda aka hore ku to wai malamai suka ce kan kowa ya wayo din nan to har yanzu tana nan kar ko ana magana ka dinga waye alama ce ta kai ma baka yarda da abin da kake faɗa ba kan mutum ya zamanto da'iman yana wa manzalla sallallahu alaihi wasallam baya waiwaye sai dai ya juya gaba ɗaya kuma alama ce ta me ake yi ne eh, gulma ko a- abu ba dai shi ka yi waiwayen ka gani in nan abu mai kyau ne amma kan mutum ya zamanto mai waiwaye waiwaye in dai ba a wajen da ya dace da a yi waiwayen ba saboda hindu hindu ta kirawo hashi ta ce za ta ba shi kuɗi duk za ta yanta shi amma tana so ya kashe mata ɗayan mutum uku ya ce faɗa su in ji ta ce yana tana so ya kashe mata shi annabi sallallahu alaihi wasallam ita a wannan yana da wani tsari daga sama ba zai mutu ba wannan sama tana tsare shi ba wanda zai iya kashe shi wannan tace to naji ina so ka kashe min ali yace in wannan a wajen yaki yanda ka san kura haka yake da waye ya san waye ya biyo ta bayan sa to kaga nan yana da amfani a wajen yaki yanda ka san kura haka yake ya san waye ya biyo ta bayan sa ya san yace hamza yace zan iya wannan shi kuma wannan in ya in ya fushi idan sa rufewa yake da san waye ya taho ba na gaban sa kawai ya to zan iya biyo masa kaga nan yana da amfani amma kuma waiwaye waiwaye na kam- zama kaman ba ka da gaske ai da an ga kana a ce wani yaya ne ko to bare kuma a cikin sallah mutum ya dinga waiwaye waiwaye a cikin sallah to kowa ya tafi wala ya tafi minkum ahadin ka kowa ka tsaye waiwaye liyan la yara azima ma yanzu bishin dan kai ya ga abin da zai samu zuwa gare su wanzu ku tafi haisu tu umaruna inda aka hore ku huwa shamu yanzu ku bar wannan gari ku tafi ƙasar sham nan Allah tabaraka wa ta'ala ya hore ku ku tafi وقضينا إليه ذلك الأمر أن داجر هؤلاء مقطوع مسلمين وقضينا أوحينا إليه سمك وهي إذوا النبي لوط عليه الصلاة والسلام إليه إذوا قريش ذلك الأمر وأن الأمر wanne ne lamarin da Allah ya faɗi lamarin nan a gaba huwa shine lamarin an na dajira ha'ula'i asalin waɗannan mutanen ba sai an ci ciko su tun daga asalin su ma halaka su za a yi gaba ɗaya ba za a bakuwa ba makadu'un za a tumɓike shi musbihina idan asuba ta yi ya tumma istisaluhu za a tumɓike su fi sabahi da asuba idan ta yi وجاء أهل المدينة Sai يستبشرون kenan mutan gari suka ji an yi baki kuma sai ga mutan ahlul madinatu mutanen garin Sadumu mutanen garin Annabi Lutin kenan madinatu Sadumu ita ce Sadumu wa hum qawmu Lutin sune mutanen Annabi Lutin ko lamma uku bi yayin da aka ba su labari annabi bai ci Lutin a gidan Annabi Lutin akwai marakan akwai samari hisanan kyawawa wa humul mala'ikatu sune mala'ikun nan suka shigar ma- samari kyawawa yastabshirun sai ga mutan gari sun zo suna murna koyarwa ta samu Dama an danci kwaɗayi fi fi ilil fahishatu za su zo su yi alfasha da su.
قال إن هؤلاء ضيفي فلا تبدهوا sai annabi lut ya ce musu kala lutin lut ya ce musu inna haula'i baiti wa'annan mutane samari din nan baki na ne ala sahbaku ne kakku muna namun a cikin baki na واتقوا الله ولا تخزون ka ku ji tsoron Allah wala ku kuzo ne kakku kunyata ni da sabbahu na da tukuzu tukuzu na din bisa salat daya duka ku kunyata ni ne kakku kunyata ni bi kasadukun da nufin ku iyahun zuwa bakin nan na lifi ilin sashi da aikin barna bihin da su قالوا أولم ننهك عن sai العالمين suka ce ba mu hana ka ga baki ba ba mu hana ka mutane su zo gidanka ba awalan nan haka ba mu hana ka anil alamina ga halitta ga baki ɗaya ba aina haina ka ai mun hana ka anil zuyuhu baka ji ba قال هؤلاء بناتي إن كنتم sai فائلين annabi lut ya ce musu ga yana mata ku aure su in ku masu aikatawa ne in sha'awa ta dame ku to ga mata nan ku aura ko fa duk matan zamani na ma tunda ni ne annabin zamanin ƴaƴana ne to ku aure su wannan ma turidu na min qaba'i shahawata abinda kuke so ku biya sha'awan ku a cikin ku aure mata gashi nan sai ku biya sha'awan ku da su ko fa tuzawwijuhunna ku aure su Allah ta'ala sai Allah ya ce me la'amruka innahum lafi sakaratihim ya amahu da amurka na rantse da rayuwarka ya muhammadu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ne mutum inji Allah yake na rantse da rayuwarka ya annabi muhammadu kaman kana hira da mutum ka ce na rantse da rayuwarka al'ada ce ta larabawa sai wanda kake so kake girmamawa ka ce eh, da ba su kuma tsofi irin na da sai na rantse da rawanin sarki kaza eh, to irin wannan magana ce eh, abin da kake girma ko la'amurka na rantse da rayuwarka ya Muhammadu ya kai Muhammadu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam innahum su mutanen nan lafi sakaratihi suna cikin magagin su ya amahuna ai suna shiridiri wato sun riga hankalin su kuma ya tafi kuma ba zancen jin abu ko kuwa wannan jimla shigowa ce cikin magana saboda an rantse da rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sai aka yi magana da al'umma jama'arsa kafiran nan na maka suna nan cikin diri-diri duk wannan wa'azi da nake musu ba za su ba kila wannan ba ta mutanen annabi lutsin ba ce inda aka kira annabi muhammad sallallahu ta mutanen maka ce ko kuwa na rantse da rayuwarka kamar a ce yanzu nan mutane duk wannan abu da yake fasa da Allah ya ce ai na rantse da rayuwarka sun riga hankalin ya riga ya tafi ba za su ji ba a kasamar dalilu ubangiji mai girma tabaraka wa ta'ala ya rantse bi hayatin rasul sallallahu alaihi wa sallama da rayuwar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama ma kasama bi hayati makhluqin Allah bai taɓa rantsuwa da rayuwar wani abin halitta ba kaddu da kai qabla annabi kafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah Muhammad ya rantsa da rayuwarsa inna Allah tabaraka wa ta'ala ubangiji mai girma da daukaka a kasama bi nafsi ya rantsa da kansa Allah ya rantsa da kansa wannan zati ne ya rantsa da zatin sa ko fil qur'ani a cikin qur'ani fi iddati mawadi a wurare da yawa wa aqsama fil baqi sauran rantsuwa kuma Allah ya rantsa bi a'la makhluqati da mafi girman halittansa mafi wato halittocinsa masu ban mamaki wanda za su nuna kaɗaitakarsa kamar ya ce rabbul arshil azim ya rantse da al'arshi mai girma ko sama ko kaza kaza kaza ko amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma Allah ya rantse da rayuwarsa ga baki daya ta kalimatan dan girmamawa lahu ga annabi Muhammad Allah ya ce la amruka innahu lafi sakaratin ya amahun to walima to waye rantsuwa da Allah yake yi wa yake wa yuqsimul jalil Allah yana rantsuwa a cikin Qur'ani wai da wa yake ya kusumu lil mu'minina mu'minai yake rantsewa ne awul kafirina ko kafire yake wannan rantsa wai ba ake wa rantsa wannan ne sabida me sabida al kafiruna la yasadduna su dai kafire ko me Allah ya rantsa da musu rantsuwa ba su yadda ba ba su yadda da kaufau ma ba da shi bare ma su yadda da rantsuwar sa ko la yasadduna ala kulli halin su kafire ba za su gaskata ba to ga ba da su ake ba kenan wal mu'minuna su ko mu'minai la ya hatajuna da kasami ba sa bukatar rantsuwa Allah in Allah ya faɗa kawai sun san abu haka ne tabaraka wa ta'ala to wa ake wa rantsuwa a ciki fahum musaddiquna mu'minuna su mu'minai sun gaskata sun yi imani ita rantsuwar ta zo ne kawai al'adar larabawa haka larabawa suke al'adar magana su kenan ai rantsuwar ma ta zama al'adar mu ba a so dai amma da wallahi kaza aka yi na rantse da Allah haka aka yi kaza kaza kaga in mutum yana rantsa ka ce wani wai wa yasa ka sai kai rantsuwan nan ne imin hira kawai in ka ji yaron kana ka ce kai wai wa yake kai rantsuwan nan ba a san yawan rantsuwa din la ta da Allah uzzatan bi aymanikum amma kuma ya zama al'ada ce ta magana wallahi haka aka wallahi ba a yi ba wallahi kaza ko kaza to haka al'adar laraba take to tun da haka qur'ani ya sauka da yanda za mu gane shi da al'adar mu kuma ko da al'adar laraba to shi sa Allah yake rantsuwa amma in dan kafire ne ba su yarda da ita ba in dan mu'mine ne ba sun yi imani ko ba su ji rantsuwa din ba da haka mun ga da yawa daga cikin shehunan wani in ya karanta rantsuwa din nan ko ta Allah ko ta manzo Allah sai ya sa kuka ya ce Allah ko bai rantse ba magana sa gaskiya to bare in ya rantse manzo Allah sallallahu alaihi ko bai rantse ba magana sa gaskiya to bare kuma an manzo Allah ya rantse saboda girman abu to kawai saboda adatul arabi al'adar laraba annahu yusmuna suna yin rantsuwa fi kalamin a cikin maganar su wal qur'anu arabiyyun wannan qur'anin balarabe ne ya ci yana zuwa alana take kalamil arabi abu tajiran maganar larabawa فلهذا جاء فيه القسم ده haka rantsa suka zo a cikin sa وكما أن الإنسان كما يندى أن أدن يقسم يكيرن سواد حياة حبيبه دا رايوار مسوينسا هو نوان دي يكيغني جرمانسا يقول له تيتي دا شلا أمرك نالن تي دا رايوارسا هو نالن تي دا روانين كذا كو كذا فالله تبارك وتعالى أبنكي من جرمان الأوكاسا أقسم بحياة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ba wani abu mai girma wajen Allah irin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya rantsa da rayuwarsa to ba kuma wai rayuwar manzo Allah kadai ba Allah duk wani abu na gaba na annabi ma Allah sai ya rantsa da shi tabaraka wa ta'ala kama a kasama baladi ya rantsa da garin annabi Muhammad ma wa hadal balad al amin da wannan gari mai aminci Muhammad al amin ka gani ko wa kama a kasama bi asali ya rantsa da zamanin annabi Muhammad ma wal asr innal insana lafi kusur ai kaga malaman tafsiri sun ce asr dinnan wayan suka ce sallar la'asar wayan suka ce a'a asaru muhammadin shekara ɗari din nan ta kan haihuwar manzo Allah zuwa shekara ɗari kuma na rayuwarsa wannan shine karni to zamanin manzo Allah ake rantsewa ko to manzo Allah ya rantsa da rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam Fa aqazathu musayhatu mushrikin.
ba a taba su sai hatu sai tsawa ta liki mutanen annabi lodu din nan sai hatu su jibrila tsawar jibrilu ce mushriki na tarke su lokacin walaha وقت شروط شروط الشمس لوكacin walaha wannan tsawa ta same su wa haza wannan bayani ana nufin lokacin karewa azaba ne amma azaba tun daga asaba asaba ta same su wakafin a gama halakar da su duk a yi a kaɗe hannu kuma har walaha ta yi وجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل da Allah Allah ya ce sai muka sanya aliyaha saman garin kurahun garuruwan nasu safilaha ya dawo ƙasa sai aka kifar da garin da an rafa a jibril malaika jibril ne ya daga garin ila sama zuwa sama wa asqata ha ya kifo ta kuma zuwa ƙasa makalubatan ya kifar da ita ila al-ardi zuwa ƙasa wa amtarna muka yi ruwa alaihim a gare su ijaratan ruwan duwar wasu min su jilin alhamdulillah marhaba marhaba marhaba marhaba alhamdulillah wa amtarna muka yi ruwa a gare su ijaratan duwar wasu min su jilin na wuta dinin wato tako yumbu ne kubika da aka dafa shi bin nari da wuta إن في ذلك لآيات للمتوسمين inna fi zalika a cikin almazkuri cikin wannan abun ambato din nan la ayatin wallahi akwai dilalatin akwai shiryawa alawa hadaniyatullahi abu sakadaita ta Allah amma suwa zai shirya lil mutawassilin ga masu hangen nesa ga masu kula cikin lamari masu hangen nesa annazirina masu duba almu'tadirina masu yin izina cikin dubansu ai ahlul firasatu masu hangen nesa wanda suke kallo da hankali masu hangen nesa يقول الرسول صلى الله عليه وسلم annabi Muhammad ya kira da aminci Allah subhanahu a gare shi yana cewa laqad kana fi ma qablaku a cikin mutanen da suka shige na al'ummace kafin ku mutanen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama akwai muhaddasuna mutanen da Allah yake gaya musu magana a cikin zuciyarsu ba annabawa bane ba ma'aika bane amma kuma Allah ya gaya musu magana a cikin zuciyarsu su ce ni fa na ji zuciyata ta ce kaza kuma kaga abin nan ya faru ni na ji zuciyata ta, ta, ta gaya min kaza kuma kaga abin nan ya faru to akwai irin wayannan mutane an yi su tili da ai ahlul firasati wato sune wato muhaddasuna wanda ake sanar da su ai mulhamuna wanda ake kinsa musu ilhama Allah yake musu wahayi na ilhama ba wahayi na annabta ba mun yi magana sa wannan ya takallamul malaku mala'ika ne zai zo ya yi magana fi kulubin a cikin zuciyansu sai ce zuciya ta na tana ce min kaza zai faru fa kuma sai ga abin nan ya faru to fa in ya kun fi ku in akwai a cikin ku ku al'umma ta fa Umaru bin al-Khattab to Umaru bin al-Khattab yana daga ciki malamai suka ce wannan abu da manzo Allah ya faɗa ba wai ya nuna babu bane ma'ana akwai su tilli a cikin al'umma ta kuma tashin kiyama akwai su to sai na Umar yana daga ciki dan sai na Umar yanzu zai faɗi abu wahayin yana kan hanya amma yanzu zai faɗi abu kuma ya tabbata din abu to akwai bayan Allah masu irin wannan mutanen kirki a Allah wanda za su faɗi abu da yawa in ka duba jawahirul ma'ani Sheikh Zan Abul Abbas radiyallahu anhu arzahu wa anna bihi amin zai ce zuciya ta naji tana ce min kaza zai faru take anan ba zai ce zai faru ba saboda wannan hadisi zai ce zuciya ta naji tana ce min kaza zai faru sun ce wallahi sai kaga abin nan ya faru akwai irin wannan ba Allah suna yin wannan to wannan ba za a ce ai mun karanta abin da malamai suka faɗa ko wannan ba annabta ba ne sharri ne a ce duk wanda yake irin kaji ba sun ce su annaba ne ko a'a sharri ne ai kan mun mun karatu ne yanda malamai suka bambance tsakanin wahayi na annabta da komai da wahayi ilhama ai za ka ji a sarari ai kaji sun ce su annaba ne a'a to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai ba a ce sai na Umar annabi bane amma akwai irin su da yawa wa qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ittaqu firasatal mu'mini ku ji tsoron hangen nesan mutumin kirki bawan Allah. Ka ji tsoron hangen nesan bawan Allah. Fa innahu yanzuru bi nurillah yana kallo da haskakawan Allah. Yanzu Allah sai haskakawa wani rayuwarka tun daga yau har mutuwa. tun da zai hawa mutuwarsa idan alheri kai masa idan da kirki ka zo sai ce Allah sarki Allah ya ma albarka za ka zama wane za ka zama kaza za ka zama kaza sai gaya ma rayuwar ka duka a'udhu billahi ka zo da sharri ka zo da rashin kunya ko abu to kuma rannan za ka ji abin da an idan ka zai rasa bacci yace za ka yi kaza kaza zai same ka kaza zai same ka kuma duk sai kaga ya samu din mutum ya ji tsoro suratul mumini kaga yau zamanin mu duk abin da ake koyawa a wulakanta muminan a yi musu rashin kunya kuma shi kuma muminin nan ya karta magana kuma in ya karta kuma haka za ta faru kaga zamani dole ya lalace dole abin da mumini suke to kaga yanzu wannan hadin karatu ne sunna ce wannan yanzu da ake faɗa ko ba magana kowa ba ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yau mutum ya zo ya lalata wannan kuma ba da haka duk zamani ya barkace ba an taba muminan an ƙaryata sun an kobai kuma sun yi firasa sun ce to fa bala'i zai faru kaza fa zai faru ka ba mun ga kara bai faru ba manzo Allah yayi gaskiya sallallahu alaihi wasallam to a ji tsoron hangen nesa ba bokanci bane ba duba bane ba kuma bane haskakawa Allah ta fi bokanci ma ta fi duba ta yi abu da ta amma Allah ya hana waliyai كل المؤمن يغض من أبصارهم وكل المؤمنات يغضن من أبصارهن Allah ya ce ka gaya wa muminai su dinga rufe idansu, kar su dinga kallon haram, sai abin da dole ne ka kalla. Shehu Ibrahim Abdullah ya ce to a take a nan ma wannan aya har tana gaya wa waliyai dan Allah ya haska kama kana ganin boyayyen abu kar ka dinga gaya wa mutane. Shi ma ka rufe idan. Lalle gashi ka gani din amma ishe wuri. roƙi Allah lafiya in zaka iya in na sharri ne ma roƙi Allah ya canja Allah yana iya canjawa in na alheri ne roƙi Allah ya kawo shi yanda na zahiri idan zahiri aka ce ka rufe shi to na batinin ma ana so ka rufe shi ba ya ka kalla Allah ne yake nuna ma ba arzikin ka bane wannan na mumi dan haka hadisi ya zo kuma ma ittaqu firasakal ulama'i ku ji tsoron hangen nesan malamai na Allah shi kuma malami saboda abin da ya sani na karatu na kaza su wa'ancan mu'mini haka Allah yake da ka san wahayi na ilhama amma haka Allah yake zuba musu ko malamai ne ko ba malamai bane su ibadarsu da ma'arifansu da bin Allah ya ba su to shi kuma malami shi kuma saboda karatunsa ya karanta ya karanta waccan kissa ya karanta kamar tsoho shi kuma shi ma tsoho ka kiyaye ya gaya ma abu shi kuma ba wai ya iya karatu ba wannan ba ba wai ibada ba shi kuma ya san je ya san yau an gwada, an gwada, an ga abubuwa, an ga da ya ga abu ya ce, kai jama'a, abin nan fa ba zai kai da mai kyau ba, saboda mun ga irinsa, an yi kaza, an yi kaza ga yanda ta zama, ai, kaga shi kuma jarrabawa ne, jarrabawa ne. To, ya zo kuma ita ko kira su ulama, ku ji tsoron hangen nesan malamai, ka ji tsoron malami ya karta ma magana shi ma, da ya karta magana shi ma kuma uzu billah sai ka ga ta faru. Allah tabaraka wa ta'ala ubangiji yunawwiru qalba abdi yana haskaka zuciyan bawansa hatta idza tafarrasa har in ya hangen nesa yace ni fa wani abun tsoro ne fa zai zama kaza sai ga abun nan ya faru in dai da na Allah ne kuma da akan gaskiya ya faɗa ba akan gaban zuci ko abu ba sai ga abun nan kuma ya faru ko firasatu sahihatan sai ga hangen nan da yana nesa ya zama mai na gaskiya jalasa sayyidina Usman bin Affan sayyidina Usman ya zauna wa haulahu jama'atu min sahabata akwai sahabbai da yawa a gaba kewaye da shi faqala sai sayyidina Usman yace yushiku an arati aini a hadithun zina yanzu dai ya kusata dai har dinga ganin kuma zina a idan wani ko ku an ce yanzu mutum kuma shikenan sai ya dinga zuwa gaba na da zina a idan sa shikenan sai ana bin Malik babban sahabi ne ce inna lillahi wahayi dama yana sauka bayan manzo Allah ne ko ko ya daina sauka sai na so shi aba wani wahayi da yake sauka bayan manzo Allah kuma imani ne da an gaje yace wallahi dole ce ba ba da so na ne ba wata mata ce kuma ina kan hanya kuma na dan ga kuma ta yi wani dan zama kuma ta dan bude ya kafa kuma a waje wallahi sai na dan kalla na dadi amma wallahi ba ni niyya ta ba sai ta uzuri wai wannan kallon da ya matan nan shi sai na Usman ya gani a cikin gidansa subhanallahi shi shi sai na Usman ya gani a cikin idan amma dan dai ba tsawa ne ba dan ake kaga bai kamo sunan kowa ba to shi kuma shi ma da yake wali ne yace wallahi kaza kaza kaza ko ba wai in ka gani kuma kai ta gaya mutane kaza ka a'a ana so a suturta bayin Allah Allah suturta mu yake duk gaba ki da ko to sai dan mutum ya zo da rashin kunya kuma ai da yawa waliye ana kawo musu rashin kunya kuma sai ka ji sun faɗo wa mutum abin da idan su ta raina fata ko haka ayi hakuri dai duk da haka to qalu a wahayan ba da rasulullahi yanzu wahayi ne ya sauka kenan bayan manzo Allah qala la sai na zo ce ba wahayi bane walakin firasatul mu'min hangen ne san mu'mini ne Allah ya haska shi kenan sai ka ga abu wa saha ma kana ya tafarras sai abin da ya zama ya faɗa din nan sai ya zama gaskiya wa innaha labi sabilin muqim wa innaha ita qura lutin garuruwan nan na annabi lutin qaumi lutin inna mutane annabi lutin labi sabilin muqim wallahi tariqi quraish hanyar quraishawa ce ila shami zuwa sham lan tandaru ba ta riddige ba ai kuna ganin alama ta inna fi zalika la'ayatan lil mu'minin inda fi zalika a cikin wayannan abubuwa da aka tafi tunda wannan kisoshi da aka faɗa da wayannan abubuwa la ayatan wallahi la ibratan akwai wato gargadi wa azilil mu'minina ga mu'minai wa in kana ashabu laikati la zalimin wa in ai wa innahu yanda magana take kana ashabu laikati mutanen sarkakiya ma fi gaibatin shine sarkakiya shajarin wato bishiyoyi su taru su nannaɗe juna waje ya duhu kungurmin daji da ake cewa ko shi ga zatin sarkakiya bi qurbi madiyana wuri ne a kusa da garin madiyana wa hum qawmu shu'aib sune mutanen annabi shu'aib alaihi salatu wassalam wallahi mutanen sarkakiya ma la zalimina azzalimai ne bisa kabibihin shu'aiban saboda karyatawarsa annabi shu'aib alaihi salatu wassalam bil bakasi da wato sauyewarsu fil kail wal mizan a cikin mudu da awo ko sun tauye da tauye wannan nasu wa qatihim tariqa da kuma yin fashin su da suke yi wallahi azzalimai ne kenan man taqamna minhum wa innahuma la bi imamin mubin mun ta kauna minhum sai muka ai azabnahum muka yi musu azaba minhum daga cikin su bi an ahlaknahum muka halakar da su bi shiddatil harri da tsananin zafi wa innahuma su mutanen nan na wato sarƙaƙiya din nan ai qura qaulu lulutin mutanen annabi lutu din nan walaikati da mutanen sarƙaƙiya din nan na annabi shu'aibu din nan labi imamin ai suna kan tafarkin ku jibi tafarki ma an ce mai imami labi imamin suna kan tafarki mubinin mabayyani wazihin yaraha ahlu makkah mutanen makka suna kallon ta fala ya atabiruna amma duk da haka ba sa gargaduwa da wannan wa laqad kazzaba ashabul hijr al mursalin wa laqad haqiqa wallahi kazzaba ashabul hijr mutanen hijr ma samudawa ma samudawa kenan hijiri wadin wato fari ne baina wuri ne bainal madinatu wa sham tsakanin madina manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da sham wa hum samud sune samudawa al mursalina su ma mutanen samuda sun karyata ma'aika bi takzibihin salih ai annabi ɗaya suka karyata ba ma'aika ba ko amma ga karyata annabi ɗaya ka karyata ma'aika duka gaba ɗaya dan kiran su duk ɗaya ne asalin tauhidi duk ɗaya ne sai dai shari'o'i ne suka bayyana ko duka kabibihin salihan da karyatawarsa annabi salihu alaihi salatu wassalam li'annahu takzibul li baqir rusuli karyatawarsa salihu ma karyatawa ne ga sauran ma'aika lishtirakihim sabida tarayyar ma'aika fil maji'i bi tauhid cikin zuwansu da kadaita Allah duk sun yi tarayya a wannan wa atainahum ayatina fa kanu anha mu'minin wa atainahum sai muka ba wa samudawa ayatina ayoyinmu binnaqati a cikin raguwan nan muka tare ayoyi masu ban mamaki a cikin rakumin nan na annabi salihu alaihi salatu wasalam ko fa kanu an hamu urdina amma duk da haka sai suka kau da kai la ya tafakkaruna ba sa tunani ma tafakkaru ba su yi tunani ba al'abdu bawa la budda lahu min an yatafakkara ba ba ba makawa bawa ya dinga tunani kan mutum ya zama sakaka haka kawai ba makawa ya dinga tunani ko da a cikin rayuwarsa ne ko ba makawa ya dinga tunani cikin lamarin Allah bare kuma cikin wato lamarin Allah kuma ya dinga izina a cikin tunanin nasa wannan aiki da nake yi waye irin wannan aiki ya sha irin wannan aiki da nake yi akwai waɗanda suka yi to da suka yi sun sha ko ba su sha ba a'a ba su sha ba to ashe ni ma ba zan sha ba kenan dan ban fi su ba irin wannan aiki da nake yi akwai waɗansu da suka yi eh akwai waɗansu da suka yi to sun kai sun yi kyakkyawan ƙarshe eh sun yi kyakkyawan ƙarshe mutane ashe ni ma zan yi kyakkyawan ƙarshe dan ni ma gashi na to dole mutum ya dinga irin wannan tunani kafin kowa ya zo ya gaya maka wa kanka wa'azi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce isabti qalbaka walau abtaka maftuna tambayi zuciyarka ko da fitinan ya gaya ma magana ai zuciyarka tana nan da nata mai wa'azi daga ji ana ce kai na wannan ai ban san banza ne da yawa mukan ji zuciya ta ne mana wa'azi wani ka kai kaza fa ko wani kai kaza fa ko wani kai kaza fa to ba makawa mutum ya dinga yin tafakkuri idza tafakkara fi ala illahi idan ya tafakkuri a cikin ni'imomin Allah labudda an yi addiya shukura ba maka mutum ya bada godiya ni'imomin nan na Allah ya shukuru Allah tabaraka wa ta'ala sai ya gode wa Allah wai za ka bakara fi ayati idan ya tafakkuri cikin ayoyin Allah ya zabi ibratan zai ƙara wa'azi wa imanan da imani wai za ka fakara fi kursi nafsi idan ya tafakkuri a cikin munin zuciyarsa ya firru minan nafsi zai gudu daga son zuciyarsa wa yastajilu bi ibadatillah ya shigala da ibadan Allah fali haza sabida haka yazo tafakkuru sa'atin tunanin awa ɗaya tak khairu min ibadati sanatin ya fi ibada shekara guda وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين wa kanu sun samu da sun kasance yanki tuna suna takake suna fafake suna fafake dutse su yi gida a ciki suna fafake dutse su ce wannan dai shine gangariya ba ma tsoron rushewa ba ma tsoron fashewa ba ma tsoron maki ya iya kawo mana hari haka suke cewa to sun kasance yanki tuna min aljibali suna fakace min aljibali daga dutse na hatu kayi zane a jikin bango wanda zai yi fari shi ake cewa na hatu shi ka yi zane a jikin bango wanda zai to haka suke fafake zuwa dutsuna har su shiga ciki minan jibal na daga duwatsu ko yutan suna yin ɗakuna amini na dan amincewa وأخذتهم الصيحة musulmi مصبحين to shikenan sai Allah ya sa tsawa ta rike su ba dai sun ce gidajen ba zai rushe ba to gidan bai rushe ba to in mai gidan ya rushe kuma ba sai sai ai gidan ba zai hana kuma tsawa ta shiga ba fa akabatu musahatu sai tsawa ta rike su musulmihina suna masu wakatar sabahi lokacin wayewar gari shikenan jibril ya yi musu tsawa فما أغني عنهم ما كانوا يكسبون abin da suke tsoruta fa ma a gana bai- ai ma da fa an bai ije musu tsawon nan ta jibrilu ba ma kanu ya tsibuna abin da suke tsoruta min bina ilhusun na daga gina gina wa'annan manya manyan wato katangu da benaye din nan ko dutsen bai iya tsare su ba gidajen ba su rushe ba amma ga shi nan su sun halaka wannan bai iya tsare su ba وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق wa ma khalaqana samawati wa mahalici samman bakwai ba wal arda qasa wa ma bainahuma da abin da yake tsakanin su illa bil haqqi sai da gaskiya illa bil hikmata akwai hikima a ciki ba haka kawai kawai dan miji ne muka yi ba a'a wata hikima ce ta mu kuma a ciki in ji Allah bil hikmati sai da hikima wal maslahati da amfanin ɗan adam din amfanin halittan wal manafir da amfani lil ibadi duk wannan abu da Allah ya yi da danye mana amfani tabaraka wa ta'ala wannan amfanin mu kenan wa dalail ala alwahdaniyah kuma dalilai da su nuna kadaitakan mu kuma su nuna yan adam din kadaitakan mu وإن الساعة la'atiya لآتية wallahi kiyama mai zuwa ce la muhalata ba makawa fal jazi kullu ahadin bi amali za a saka kowane ɗaya da aikin sa وصفه الصبح in الجميل su rangwame ya muhammadu kuma mutanen nan naka rangwame ya ce musu ya muhammadu fasfa ka kau da kai ya muhammadu in su rangwame an kaunta ga mutanen ka sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam a safa jamila ka kau da kai kau da kai mai kyau a arid anhum kau musu da kai ya rasulullah iradan kau da kai la jaza'a fihi kaka wato ya hakuri kaka yin hakuri kai hakuri a cikin su wa hadha wannan aya mansukun abin sokewa ce da ayatu sayfi bayan an yi hijira an kowa madina kuma ayat takobi ta zo yanzu sai dai su bi annabi sallallahu alaihi wasallama kawai to إن ربك هو الخلاق العليم ubangijin ka shine alqallaqu mai halitta da kulli shay'in ga kowane abu al-alim masani bi kulli shay'in ga kowane abu ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم ولقد حقيقة والله يا رسول الله آتيناك من باك سبعا بقي من المثاني دقا أبن بيبيا واتو أبن دا أكي بيبيا شدي بيبي بيو قال صلى الله عليه وسلم من الله صلى الله عليه وسلم يكي هي الفاتحة إذا كي فاتحة آيو ينتا قدا بقي رواه البخاري بخاري رويته كما أنا مميتاتا أشكين صلى فهو شركة أتي أنفديتا أشكين صلى لأنها تسنى أنا مميتاتا في كل ركعة أشكين قوة شركة إذا كي فاتحة abu kamar Allah ya ce wallahi na baka Fatiha ya Rasulullah wannan ya isa girman Fatiha wal Qur'an al azim na baka Qur'ani mai girma dai ita ce Fatiha Fatiha ita ce saba al masani din ita ce Qur'anin ma gabaki ɗaya Fatiha ita ce Qur'ani kawai ya zo Allah ya dunkule dillin tafai a cikin Qur'ani Allah ya dunkule Qur'ani gabaki ɗayansa a cikin Fatiha Fatiha an dunkule ta cikin bismillah bismillah ma ai aya Fatiha ce ko to ita kuma bismillah duk an dunkule ta a cikin baɗin nan ko wal qur'an al azim na baka qur'ani ma mai girma wa hiya al qur'an har yau da fatiha da ita ce qur'ani al azim mai girma aizan komowa لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم to kai da na ba fatiha ya rasulullahi kake kwadayin abin da na ba kafirai kuma la ta muddanna ainai ka kaka mika idan dinan ka ma'ana kake kwadayi la targab kake yi kwadayi wato fi ma ana bihi asnafal kufari cikin abin da na ji yadda nau'i nau'in kafirai daɗi wa'annan kafirai ga irin nau'in daɗin su wa'annan dukkan kan wannan ya dame ka kan wannan ya burge ka ya rasulullahi abin da zai burge ka na baka fatiha wane mutum abin da zai burge ka kenan ya rasulullahi a ce ni na baka fatiha kai ne annabin da ka zo da fatiha manzo Allah ya ce ba wani annabi da ya zo da fatiha da mutanensa ba su halaka ba sallallahu alaihi wasallama to kai da na baka fatiha ya rasulullahi fatiha nan da ita ce qur'ani fatihan nan da qur'ani gaba daya a cikin ta aka warwaro shi a cikin fatiha aka warwaro qur'ani gabaki daya to kai da na ba wannan ya rasulullahi kake kadai manzo Allah ba zai ba wannan rigakafi ne ake wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ka da mu ma ake mu da muke al'umma qur'ani kan wani abu ya burge mu ko kaka kaka mika idan dinanka kake kwadayi cikin wato nau'i nau'in abin da na ni'in ta kafirai da shi wannan wulakantaccen abu ne kai kan fatiha na baka ya rasulullahi azwajan minhu wato nau'i nau'i daga kafirai ولا تحزن عليهم kace bakin ciki akan kafiran kuma illan yuminu din ba su imani ba ya rasulullahi su sai su ne suka yi asara kai kan ta ci riba har ma gashi nan na baka fatiha sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam واخفض جناحك ina ni to na baka wannan ni'ima ya rasulullahi to kai kuma yanzu ka sunkuyar da fukafukinka ga mumine ka dinga yin tawaru ya rasulullahi girma kan kowane iri na baka to kuma kai kuma ka wannan duk aikin manzo Allah ne shehu yana cewa irin wannan magana kaman kai ba ko yana cin abinci ka dinga malan ka ci abinci fa ta ka ki ci fa ai yana ci ko to amma dai ka ci abinci to shi ake ga wannan duk akan sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to amma idan annabi Muhammad kenan an gaya masa wannan ina mu ina mu sallallahu alaihi wasallam to ka sunkuyar wa ka fidda haka ka tausasa wato fuka-fukanka ya rasulullahi ka yi tawazu bil mu'minina ga mu'minai ka dinga saukar da kai ga mu'minai mu'minai a manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yabi mu'mini me ya tufan mu'mini a izzatin alal kafirina ko a zillatin alal mu'minina a izzatin alal kafiri alama mu'mini ya wa kafirai girman kai amma mu'minai yan uwansa ya musu kankan da kai ya sauka musu da kai wai talakawa almajirai muridai kai musu girman kai kai ne dama ba su da komai sai Allah ba su daukan su komai ba amma kafiri kuwa kai mai girman kai a shiga manyan motoci a shiga jiragen sama masu tsada a yi abubuwa su kasure na musulunci in ka je sun ce wani otal din ba musulmi baya shiga ka siya otal din gaba daya ko sun ce baka fata baya shiga a siya otal din gaba daya ka ce yanzu na baka fata ne ma ko ka ce na musulmi ne ma to wannan wannan kafirai kenan amma an ka dawo cikin yan uwanka musulmai wa'annan manya-manyan motoci din nan kasu a fito fito kai burɗa da su ai suna da kai ai ɗaurin aure da kai kai kankan da ka je gidan wancan ka gaishe ka zauna akan shimfiɗar sa ka wani ya zo gidan wani zai yi gaisuwa aka nuna ma zai shiga gidan nan wajen zan shiga aka ce shi ba a ciki ya rayu ba wai nan wajen zai shiga yana tsoro kan ya shiga ya kize da shi to Allah ji wulakanci shi a ciki ya rayu ma ma'ana Allah to duk wannan wulakanci ne kan mutum idan ya samu wani girma ya dinga haka ko kuma dan ka samu Qur'ani din Allah bai ga wani abu mai girma ba irin Qur'ani ko dan ka samu Fatiha din ita ce Qur'ani din to kake wa shine ilimi ko duk abin da ka samu dai wanda shine Qur'ani din na addini to shi ma kake wa talakawa yan uwanka almajirai yan uwanka musulmai yan uwanka muride kake musu girman kai amma shedani in ya yi shi kuma wannan kai masa duk gaba ki da Allah tabaraka wa ta'ala ubangiji mai girma da daukaka a da rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ya ba annabi Muhammadu asaba al-masani bakwai ababiyawa hiya ayatu fatiha ita ce ayoyin fatiha summiyat saba summiyat an ambace ta asaba al-masani bakwai abin biyawa da annaha tusanna dan ana bibiya ta fi kulli raka'atin a cikin kowace raka'a shi yasa aka ce mata aw li annaha alfazaha musannatu ko ko dan lafazin fatiha rubanya shi ake bibiyu iyyaka na abudu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi wala dhalin ghayril maghdubi alaihim wala dhalin haka haka ji kamar yana tafiya da sarka bibiyu haka shi sa Allah yake maka musannatu ko aw li anna alfazaha ko dan lafazanta musannatu haka ake tafiya bibiyu iyyaka na abudu wa iyyaka nasta'in كلا الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذا دي بي هكا الله يدنغا سرقا كراتينتا كلماتها كلمومنتا مسنات بي بي هكا دنغاي to kila haka aw hiya tuqra'u fi kulli salatin ko dan ana karanta ta a cikin kowace sallah aw hiya tatabammanu sana'a ala Allah ko kuwa Allah ne yace na raba Fatiha biyu rabo na wa rabo na bawana akwai rabo kaso na a cikinta akwai kasan bawana Allah ne ya raba ta biyu kasamta salata bai wa bai na abdi ko Allah ya raba fatiha biyu akwai nasa a ciki bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin wannan duk kirari ne ga Allah din na Allah ne iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin wannan din na bawa ne sai bawa ya ce amin wannan kuma natija duk ta fita Allah ne zai ce amin amma sai kuma ya sa bawa ya faɗa ni ya ba ga hadaransa sai bawa ya ce amin wannan duk magana Allah kuma nan kuma magana Allah ne tabaraka wa ta'ala to akwai sirri mai girma a cikin Fatiha ko kuwa dan wato wannan raba ta biyun da aka yi ko iya ta taban mani sana ala Allah ka san Allah shine inda ya ake kirari a ga Allah ya tattare kirari wa hiya fatihatul kitab ita ce fatiha inna wa hiya alqur'anul azim ita ce qur'ani mai girma aidan فقال الله يتي لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا حيث ان الله اعطاك هذه التحفه يند ان سبدا cewa Allah ya baka wannan rabo abu mai tsada din nan alkabira babba din nan allati hiya alfatihatu alkitab wa ita ce fatiha to fala tanzur ila ma wajada abna'i dunya kaka kalli abin da yan duniya suka samu min zinatu dunya na daga adan duniya ya rasulullahi fali haza saboda haka ya kula rasul sallallahu alaihi wasallama annan mai jira da amince Allah ya tabbata a gaishe yake cewa man a'tahu Allah man a'tahu Allah hibza kitabi duk wanda Allah ya bashi hadda Qur'ani fa zanna anna Allah a'ta abdan akbara mimma a'tahu ya zaci Allah ya ba wa wani wani abu da ya fi nasa ko ya dinga hangen kuɗi ko ya dinga ba laifi ya sana'a ya haɗa biyu amma dai ya dinga ganin shi bai samu komai ba ai wanda ya samu ofis shi irin yadda muka zama a zamanin da mu mai da Qur'ani komai ba ban mai da mahaddaci komai ba ban mai da shi ba albashi ba kaza kaza da haka ma a ce ina ɗanka yake ne ai yana karatun hadda Qur'ani yau kai ka sa ta a boko yanzu yanzu ya samu ofis ka tsaya wani zancen Qur'ani kaga mun wulakanta shi ba wai an ce ba ta da kyau ba a'a amma mu girmama Qur'ani dole hukuma ta fito da wani abu da za ta dinga girmama littafin Allah kamar yadda wa'in suke kokari samu wani alba in dai an tabbatar mutum ya haddace Qur'ani a dinga dan ba su wani abu na albashi to Allah ya kawo wannan lokaci albarka annabi sallallahu alaihi wasallam mu girmama Qur'ani ko ɗanka ya haddace Qur'ani a cikin shauran da ba su haddace Qur'ani ba ka nuna musu girman Qur'ani ka dinga girmama shi ka dinga daraja shi da abubuwa dan a san girman Qur'ani amma har yau ko baka faɗa ba aikin ka yana nuna Qur'ani da ba shi ba shi da daraja a shauran waɗansu abubuwa da ka sa a gaba ko to mun ba ga wanda Allah ya ba shi Qur'ani ya ga Allah ya ba wani abin da ya fi wannan ko faƙar ya gallata a zaman ni'imati wannan ya karkaranta wato mafi girman ni'ima ya kaskanta ta lihaza saboda haka usiyar rasul sallallahu alaihi wasallama aka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an kawo wa annabi ne atana qatra kumi dari ushara humrin kuma masu ciki kuma jajayen raƙuma wannan duk balarabe abin da yake kauna kenan ko a ce an kawo fulatani shanu ɗari ma jajayen shanu kuma duk masu kiba ai haka duk bafulata ne abin da yake kauna kenan ko a ce yana da sanda kaza to balarabe babban abin da ya ce a ce shanunsa sun kai ɗari wannan burgewar balarabe kenan to manzo Allah an kawo ma shanu raƙuma ɗari din nan hadiya sallallahu alaihi wasallam kullu wahidin min ha hamilu kowace raƙuma mai ciki ce falamma qaruba min da aka kawo su an kawo garken nan wajen annabi sallallahu alaihi wasallama a ga masa ainihi sai manzo Allah ya rufe idan sallallahu alaihi wasallam saboda Allah ya ce wala tamuddanna ainaka sai manzo Allah ya rufe ido sallallahu wa qala sa'ufa fi sadaqati ce aje asa ta baitul mal aje asa sadaka nagode nagode akai sadaka aje asa cikin kayan musulmi nagode nagode wa uha fi sadaqati asa ta cikin sadakoki wa farriquha araba ta bil fuqara a cikin talakawal masakina da miskinai sani da shi Allah ya ba shi Qur'ani babban ni'imar da yake ganin Allah ya yi masa kenan ko me yazo zai watsar da shi ko me yazo zai watsar da shi Allahu ya kulu li manzo Allah yace Allah ya ce mun wa laqad atainaka sab'an min al-masani wal qur'an al-azim la tamuddanna aynaka ila ma mata'ana bi azwaj yace Allah ya ga mu haka akai ka gidan sadaka wa hadha ahsanu ma fi al-arab wannan abu da aka kama manzo Allah din ya rufe ido babban burgewa da za a yi wa balarabe kenan a dan haka shi din da yake balarabe ne kuma ya san laraba ya dinga rabar raƙumi ɗari ɗari ranar hunayi ya ba abu sufyan ɗari ya ba wannan ɗari wa da ba sufyan mai aka na kasu وصفوان حتى عاد منه كون da ya ba sai shoki kai wallahi ba kaman Muhammad sami da ya ba shi babban abin da yake burgela amma shi da aka kama sai ya rufe ido sallallahu alaihi wasallam arabu fa zahada fi sai man lalla ya gudun duniya a cikin sa sidqu haza gaskiyar wannan huwa ata'ul baqi ya baya abinda zai nuna gaskiyan Allah ya baka irin wannan ni'imarsa ma'arifansa qur'aninsa abinsa to komai ya zama banza a wajen ka ba wannan ba komai ya zama yuqarribu ila Allah dan ya sai ya bada su gaba ɗaya dan ya kusanci zuwa ga Allah la yusihi Allah wannan abu da Allah ya faɗa din nan la yusihi Allah illa man ahabbahu sai wanda Allah ya so shi yake ba saba almasani din nan shi yake ba imani shi yake ba ma'arifa wa dunya mata'ul ghurur duniya kuwa jin daɗi ne na rudi Allah ya suquha ila kulli namaruda Allah yana kai ta wajen kowane namarudu wa fir'auna Allah yana bawa kowane fir'auna ma duniya wa fasikin fasiki ma ai yau a ce ga mutum talaka ma kuma fasiki shine abun mamaki a ce fasiki ne kuma talaka shine abun mamaki ya dan sa kayan bor ya ce shi fasiki ne ya gani yanzu gobe zai zama mai arziki zama mai arziki yau mutum yana shi fasikanci ne yanzu zai zama mai arziki mai sauki ne wannan amma mumini kam ba zai iya ba zai da zai iya kaza kaza sai a to kai dai da muka yi 'yan noma ka dai 'yan sana'an nan dai 'yan ɗan gwanjan nan dai ya ishe ka dai amma kai baka daga cikin wanda za ka yi manyan bizines na duniya ba za ka iya wani abun ba to wannan in dan duniya ce Allah zai iya ba kowa ba wai an wulakanta ta ba amma dai fa wulakanta ta ce ba wai an ce kan musulmi ya nema ba a musulmi ya nema amma ka ta shiga zuciyarsa ta zama a hannu kar ta mallake shi shi ya mallake ta kar kuma dan yana da dukiya ya dinga ganin wanda Allah ya ba wa Qur'ani, Allah ya ba wa ilimi, Allah ya ba wa imani, mai kula da sallah mai ya dinga ganin banza ne. Kuma babban abu yadda muka zama a yau, dukiya ita ce ta zama agogonmu kowa na mutumin kirki ne saboda yana da kaza yana da kaza. Kowa na ba mutumin kirki bane saboda ba shi da kaza ba shi da kaza wannan aka yi. Wannan aka yi. Sai na Ali yana cewa in dai dukiya ita ce agogon Allah ya yarda da mutum to ashe bai yarda da annabi Muhammad ba. don ba shi da komai idan ba shi kaga ashe ba agogo ba ce dan Allah yanda yake san annabi kowa ya san ba wanda Allah yake so kamar annabi Muhammad to kuma shine ba shi da komai sallallahu alaihi wasallam to ba kuma ba kuma dan mutum ya samu dukiya shi kuma ba na Allah bane a'a kuma dukiya ba agogo ce ta fasiki ba oh oh sai Allah ya kalli wali Allah ya kalli fasiki kuma kaga ba shi da komai kuma Allah ya kalli wani bujimi a cikin walitaka kuma ya ba shi dukiya zai ba ta dukiyar ba akwai cikin bayin Allah ba wani shehi ba shi da komai ba shi da komai shi kenan sai almajirin sai gaya ma zai je wani gari kaza ai ai ya kai ni gari kaza sai shi fito Allah ka je ka tambayi wani idan ka je ka ce ina gaishe shi shi kenan ya je wannan gari sai ya tambaya ina wani aka ce to kai da kake tambaya wani kai kuma daga ina ya za a ka ga wani to wani hawa ta ya ce ai ce an yi protocol an yi waye an jijjiga ke ku kai ni kofar gida ke to a kai shi kofar gida ga gida gidan daula da sarauta da komai sai a bayi ana ta kai da kawa da haka dai aka yi ta daga wannan zuwa wannan har dai magana sa ta je wajen mai gida aka ce ya ce wai malam wani na gari kaza shi aiko shi ce maza za a shigo da shi a shigo da shi ya zo ya girmama shi kai ina wani yana nan dama yana Allahu akbar Allahu akbar kai na ji daɗi in ka je ka ce ina gaishe shi kuma a bashi kaza a bashi kaza ka ce in cire san duniya a zuciyarsa ya cire san duniya a zuciyarsa ya bar san duniya ya kama Allah cire duniya sai ya ebo wannan kaya ya zo gaban shehin nan nasa amma wannan mutum da ka aike wajen ya raina ni ma mutum ka ka faɗi me ya ce ya ce ya ce zancen banza zancen wuri ni na faɗi ce gaya min abin da ya ce ni gaya min man kai rainin ma a yayi yawa shi da na wannan ko kila ma sallah baya yi sabi da aikin sa amma ya ce wai in gaya ma wai ka tura son duniya a cikin ran sai ya ga shehin ya kama kuka ce wallahi ya haka ne ka gan shi nan wallahi wannan abin duk baya zuciyansa amma wallahi ni kullum faɗayin wannan abu yana zuciya wallahi da gaske yake to wai zuciya ba zuciya ba agogo ce ta mutum fasiki ba ce talauci kuma ba agogo ce na mutum Allah bai yarda shi ba a Allah yana ganin dama amma dai yakan bawa na marudi ita yakan bawa fir'auna ita yakan bawa ko na fasiki da kafi ita la yubali bai damu ba da Allah la tazun inda wujana hafa ubrat domin ba ta auni fukafukin sauro a wajen Allah ba lau kana ta duniya da duniya ta ajil inda Allah ta auna a wajen Allah janaha ba ubrat da ta yi kama da fukafukin sauro ma a wajen Allah ma faɗa kafiran min hashir ba sama inda Allah bai shayar da kafiri ko da kofin ruwa ba lamma lam tusawi janaha ba ubatin yayin da duniya ba ta kai fuka fukin sauro ma wajen Allah ba saqaha ila kulli aduwin lahu kowanne makiyin sa sai ya tura ta da yawa wa haramaha ahbabahu ya hana masoyansa mai ga masoyin Allah kafi sai amma bai da komai sai a sai ya nema tajidu kafiran zaka iya samun kafiri fasikan fasiki yamluku duran ya mallaki gidaggaji wa aqaran da gonaki da fegi da kadarori kasirata masu yawa wata ji aliman ka samu malami da kiyar mai tsoron Allah wari'an mai tsantseni ya sunu baitan bilkira a gidan haya ita ma gobe ana holi da kayan sama kuma shi ne sana Allah din ko a duniya lai sallah ya kimaci duniya za ta da wani daraja wajen Allah to abun mamaki wannan karatun dan duniya sai ga kai ya za a ba faɗi haka ba ga bature nan yanzu ya yi internet ba wai duniya ce gaba ɗaya sa ta a yanar gizo gizo yanzu bature ya nuna wannan karatun gaskiya ba ne duniya gaba ɗaya an sa ta a yanar gizo gizo website din nan ko wai yanar gizo gizo da su ya dau duniya ya dora a yanar wannan alhalal biyut la baitul ankabut mafi raunin gida gizo duniya gaba ɗaya tana an jefa ta a yanar gizo gizo akwai wa'azin da yafi wannan ashe duk abin da Qur'ani ya faɗa Allah ya gaggata shi to to sai ga ba komai ba ta wajen Allah abna'ud duniya sai dai yan duniya ja'alu qimata bil mali su mai daraja mai kuɗi shine mai daraja a wajen su wal jahi mai matsayi shine mai daraja zalika mablagu ilmin wannan matukar ilmin su kenan man tawaffara inda hul amwal wanda ya zama ga dukiya da yawa wani ya sata da shugabanci ya kulu na tace haza huwa allazi adahu Allah wannan shi Allah ya bawa huwa allazi rafa'ahu Allah kai shi Allah ya daga wal rasul sallallahu alaihi wasallama ya kulu manzo Allah yana cewa inna Allah la yanzuru ila suwarikum Allah bai duba zuwa surorinku kyakkyawa ne kai ko mummuna ne kai duk wannan bai damu Allah ba wa amwalikum da dukiyoyinku mai dukiya ne kai ko duk wannan ba haka ba walakin yanzuru ila qulubikum Allah zukatan ku yake dubawa amalikum da ayyukan ku a tafawutu guna anan ake tserewa mazaje a cikin aikin zuciya amma duniya amma duniya fa mata ulgurudi wato abin daɗi ne na rudi wai za ta amal tafiya hakikata duniya idan kai kula a cikin hakikar duniya tajidu hadal gani sai ka ga da mawadacin wahalar fakiri da mara shi din ma sawa'an daidai ne aw mutaqariban ko sun kusa zama daya al insanu dan adam walau balaga ma balaga min al jina komai wadatarsa la yazidu ala luqmatin ya'kul ha bare kara akan abincin da zai kosar da shi ko wani ba su yasturu bi ya sawatahu da kayan da zai su ce tsiraitin sai dai a ce mai kyau ne goyon ne ko kaza wa yatanafasu fi hawa'i faqai zai dinga shakar iska ne idan malakta duniya bi hazafira ko ka mallaki duniya duka la ta ji dunya ha gaira haza wannan dai zaka yi amfani da shi ko ka auro mace ko kai kaza al insani za ka na fakira haka talakan ma laysa shay'un shi ma abin da zai yi kenan laysa inda shay'un wanda ba shi da komai din ma kullu yawmin ya akulu insha Allah kullun dai ya ko da sau ɗaya shi ma dai abincin zai zai ci ko duka ba dai da ce bai dadin wancan ba amma dai ai ya kosar da yunwa dama dai a koshi ake ne waya sharabu zai sha waya basu shi ma zai daura tufa wai ta nafasu shi shi ma zai yi numfashi ayi farji ina bambanci a ciki in ka na farkon ka bifin bambancin da sai a ce wannan yayi mai tsada mai taushi mai kaza ko la usawi wannan bai sa kuma mutum dan ya dan fi wani abinci mai daɗi ya fi wani mata kyakkyawa ya fi wani shimfiɗa mai kyau ya fi wani gida mai kyau ko ya fi wani ya sa kuma ya dinga yaƙar Allah ba wannan ba zai ce haka ba kawai wannan ya ruɗi mutum hajji ya dinga yaƙar Allah wallahu yaqulu lil abdi Allah yana faɗa ga bawa khalaqtuka li anta abudani na halice ka ne dan ka bauta min kai bawa na salatal abka kai wasa wa farabtu min rizqika na gama da arzikin ka bawa salatal abka ka wahala idza in radita bima qasamtu laka in kai da abin da na rubuta na raba ma a dai tuka rahatal qalbi sai baka hutun zuciya wal jannatin baka aljanna wa illan tarba in kace baka yadda ba bima qasamtu laka da abin da na raba ma falasawfa usallid alayka dunya sai na dora duniya a kanka tarkudu mashriqan kai ne gabas kai ne yamma kai ne kudu kai ne arewa kaluhu shi kai ka ce dabbar daji fi jami'il barari kai ka gudu a dajijika da duru ka kewaya wala ta zuzu alama kasan tulaka ba ka iya karawa kanka abin da na rubuta ma ba ma'ana wannan ba wai ka ayi nema ba ayi nema amma mutum da ya sa tsoron Allah ya ga girman bayin Allah ya san ba abin da Allah ya rubuta mai kenan su ma ba karfin ba rashin iyawar ce ta hana su samu ba amma mutum yana so a yi rowa sai ka daina yan zaman banza yan wani to to rowa ta motso kenan rowa ta motso kenan to shawara da akwai karbe na wani tsara mun ci hudu ko to wa kafi dana haka lil mu'minin alim janabaka ka saukar da wato kasanninka da mumine wa kul mu ƙara وقل sauran.
إني أنا النذير المبين ka gaya musu kulinniya ka gaya musu anan naziru ni ne mai gargadin azabin lahi azaban Allah almubini mai bayyanawa Allah ya saka mata alkhairi ya saka annabi Muhammad da alkhairi ya yi gargadi Allah ya saka mata alkhairi mun gode Allah alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah mun fara kaman yau da bismillahir rahmanir rahim gashi yanzu mun kare da alhamdulillah rabbil alamin Allah ya karba mana, Allah ya karba mana, Allah ya karba mana, Allah ya ba mu tsoronsa, Allah ya ba mu amfani da abin da muke ji na daga littafinsa, Allah ya yarda da mu, Allah ya saka wa iyayenmu, Allah ya saka wa malamanmu da alhaibu, Allah ya saka wa shehunanmu, Allah ya saka wa shehu da ya wannan tafsiri, Allah ya saka masa, ya yi masa albarka annabi sallallahu alaihi wasallam, Allah ya amfane mu da shi, ya amfani dukkan musulmi. Allah ya kiyaye mu ya kiyaye imanin ya kiyaye kasar mu Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya abinda lafiya za ta ci Allah ya yi mana wa'annan musibu da suke damun duniya ga baki ɗaya ba kasan mu kaɗai ba wannan wasu da suke damun duniya ga baki ɗaya Allah ya yi mana maganin su albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya nuna mana na baɗi Allah ya nuna mana na baɗin baɗa da kamar yadda ake faɗa cikin lafiya da cikin buɗi da cikin imani da cikin tsoron Allah. Allah ka nuna mana ranar da za mu gama wannan tafsiri ma gaba ki daya. Barka annabi. Ka sa ya amfane mu, ya amfani zuriyar mu, ya zama hujja a gare mu. Barka annabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ka ba mu albarka Qur'ani, ka ba mu albarka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka ba mu albarka wannan tafsiri da wanda ya tafsirin Allah ka saka malamu da alkhairi. Duk ɗan uwa da suka yi ta kai da kawa, suka yi ta Allah ya saka musu da alkhairi. Allah ya maimaita mana. Allah ya sa a yi sallah lafiya, Allah ya buɗe abin da musulmi za su yi bukatocin sallah da shi, Allah ya tabbatar mana da tsoron Allah da muke da shi a cikin azumin nan har bayan sallah din nan. Allah ya dada rayuwar mu. Duk waɗanda suka sa bukatocin su da namu da na Allah ya saka musu da alkhairi. Ga shehu mu ya zo dan uwan mu cikin Allah shehu Malam Mansur mun gode Allah ya girmama mu, Allah ya girmama shi. Wallahi ba girman kai ya sa ni ba ma aika wa kowa ba wallahi dan tsoron zuciyar mu dan tsoron kanmu yau abubuwa sun zama kutuntunu da yawa abin da ya sani ne wallahi dan haka ba ma gaya wa kowa za mu fara ba ma gaya wa kowa za mu ƙare dan kan wannan ya fi burge mu hayaniya ta zo ta shiga kutuntunu su zo su shiga har abubuwa su lalace shi isa wanda ya zo mu muka fi kowa murnar wane ya zo hmm? ko wajen buɗa ko wani abu an wallahi ba wulakanta ne yasa ba ma cewa kowa ya zo ba tsoron zuciyarmu tsoron halakanmu mu a yau eh, sai ka ga karatun ya zamanto na burgewa wane ya zo ne ko wane ya zo ko burgewar kaza ko burgewar kaza to su dai man- in manya da yawa abin da yaro zai halaka da shi shi ba ba zai halaka da shi ba su suna da Allah ya san zuciyarsu sun san wannan duk ba zai dame su amma dai mu muna tsoron wannan shi yasa wallahi wannan muke ba wa dishef nan mu da manyan mu uzuri wallahi ba wulakanta ne ta sa ba ma aika wa kowa in za a fara ba ko ba aika wa kowa in za a gama wallahi dan tsoron zuciyar mu wallahi shi yasa amma mun gode mun gode Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka da alkhairi Fatiha daya wallahu goma sha ɗaya salatu Fati goma ga wanda ya tafsirin Allah kai masa barka annabi sallallahu alaihi wasallam kai wa shehu Fatiha ɗaya, wallahu goma sha ɗaya, salatul fati goma, hadiya ga iyayenmu da malamanmu da shehunanmu da wasilolinmu zuwa shehu. Rayayyunsu da da suka koma zuwa ga Allah, Allah ya kai musu, Allah ya saka musu da alkhairi, Allah ya ba mu albarkacin su, kiyaye su, kiyaye su, bukatun su, duka. fatiha ɗaya salatul fati uku ga kawunanmu da ƙasarmu da garuruwan musulmi duk ga baki ɗaya da falastina Allah ya taimake su Allah ya kiyaye su Allah ya ba su nasara kan mugaye gani Isra'ila Allah ya kiyaye gaza Allah ya ba su nasara Hamas da mujahide duka Allah ya kiyaye su Allah ya mana maganin wayannan bala'ai da suke fitowa a cikin duniya da sunan musulunci da sunan waye Allah ya mana maganin wayannan abubuwa barkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kiyaye mu ya kiyaye mu Allah ya buɗa kowa a hanyar neman arzikinsa masu karatu Allah ya buɗa musu Allah ya ba da cin jarraba masu neman aiki Allah ya ba su barka annabi sallallahu alaihi wasallam masu neman jari masu neman wajen zama masu duk abin da muke nema na alkhairi Allah ya ba mu barka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam albarka Qur'ani albarka wannan tafsiri da wanda ya yi shi muke karanta Allah ya mana duk abin da muke tsoron na sharri Allah ya kiyaye mu da dukkan waɗanda suka sa bukatocin su bakin mu duk waɗanda suka koma Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya biya bukatun su duka waɗanda muke tare da su Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya biya bukatun su duka Allah ya mayar da su gidajen su lafiya Allah ya sa ai sallah lafiya cikin godi cikin lafiya Allah ya kiyaye mai kiyaye kasar mu Allah ya sa wa shugabannin mu adalci ƙara musu adalci tafiyar da ƙasar mu gaba ciyar da su gaba ciyar da mu gaba barka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya kiyaye mu ya kiyaye imanin barka annabi sallallahu alaihi wasallam fatiha da salatul fati sayyidina zai cika mana da addu'a insha Allah amin amin amin amin amin amin اللهم امين اللهم امين اللهم امين الحمد لله رب العالمين الله يساك على الخير الله يساك على الخير